أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحدث عقدة من لساني يفقهوا قولي Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أي المجادلة التي هي أحسن yace kada ku yi jayayya da waɗanda aka bawa aka bawa littafi sai da jayayya wacce ita ce tafi cancanta ta du'a idan lahi a yatihi kamar kira zuwa ga Allah da ayoyinsa wa tambihi ala hujjaji da kuma fadakarwa akan hujjojinsa illal ladina zalamu minhum sai dai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su bi an harabu wa abau an kirru bijiya suka yaki musulmai suka yi su yi ikirarin ba da jijiya fajadaluhum bisayfi sai suka musu jayayya da takobi ko fajadiluhum bisayfi ku musu jayayya ku ja da su da takobi hatta yi su limu ku ja da su da takobi har su musulunta au yi uku jijiyata ko su ba da jijiya wa kulu liman qabila al-iqrar bil jizya ku gaya wa wayanda suka karbi ikirari da jiziya ko wanda ya karbi ikirari ya furta a harshensa zai ba da jiziya idan akhbarukum bi shay'in mimma fi kutubihim idan suka ba ku labarin wani abu da ke cikin littattafansu ku gaya musu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum mun yi imani da abin da aka saukar mana da kuma abin da aka saukar muku wala tusaddiquhum kada ku gaskanta su gaba daya wala tukazzibuhum fi zalika kada kuma ku karyata su gaba daya kun shiru ku kame bakin ku wa ilahuna wa ilahukum wahid kuma ku gaya musu abin bautan mu da abin bautan ku guda ɗaya ne wani hamdahun musulmuna musulmuna mu masu miƙa kai ne gare su shi wannan abin bauta muka zalika an zanna ilaikan kitabu alqur'ana haka nan muka saukar maka da littafi shine qur'ani kama an zanna ilaihim taurata wa ghayraha kamar da muka saukar musu da taura da waninsa fallazina atinahum kitaba waɗanda muka ba su littafi at-taurata كعبد الله بن سلام وغيره يؤمنون به بالقرآن سنة إيمان دا شي قرآن ومن هؤلاء أي أحد مكة cikin wayannan kuma mutanen maka man yu'minu bihi akwai wanda yake imani da shi ma'ana akwai waɗanda suke yin imani da shi qur'ani sai amfani da lafazi na man وما يجحد بآياتنا بعد ظهورها إلا الكافرون باب يجاد آيوهم باين باين bayan bayyananta sai kafirai ai al-yahud sai yahudawa wa zahara lahum anna al-qur'ana haqqun wal ja'iya bihi muhiqqun ya bayyana a gare su ƙur'ani gaskiya ne wanda ya zo da shi mai faɗan gaskiya ne wa jihadu zalika suka musa haka wa ma kunta tatlu min qablihi ay alquran min kitabin gabanin shi qur'ani baka kasance kana karanta wani littafi ba ba baka iya karatu ba wala tahuttuhu bi yaminika baka kuma rubuta shi da hannunka idan ai laukunta ƙari'an katiban da ka kasance makaranci ne marubuci larta ba shakkal mubtiluna al-yahudu fika masu kawo barna yahudawa da sun yi shakku a kanka wa qalu su ce allazi fi tawrati abin da yake cikin taura a rubuce annahu ummiyun shi ummi ne la yaqra'u wa la yaktubu shine ma'anan ummi baya karatu bai iya karatu ba bai iya rubutu ba da zaran sun ga kana karatu ko kana rubutu to za su yi shakku su ce kuwa anya shi ne annabin da muke cewa zai zo din bal huwa ay alqur'anu alladhi ji'ta bihi ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma qur'anin da ka zo da shi ayoyi ne bayyanannu a cikin zukatan waɗanda aka ba wa ilimi ai almu'minina yahfazunahu mu'minai suna haddace shi wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimuna ba mai ja da ayoyin mu sai alzalimai al-yahud yahudawa wa jahaduha ba'da zuhuriha lahum sun musa sun ja bayan ayoyin sun bayyana a gare su wa qalu suka ce ai kufaru makkata laula halla unzila alaihi ai محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه دمي بقى سوكر مشيدا وتآية دك وجم بنجد سبع وفي قراءة أوتا قراءة آيات دجمع آيات دجمع آه wannan kira'a ce da hamza da kisa'i da shu'uba da ibnu kathir suka karanta su a nan abin nan suka karanta shi da mufradi jamhur suka karanta da jam'i su sun karanta wa ƙaru laula unzila lai ayatun min rabbihi sauran qurra'u haf da sauran suka karanta ayatun min rabbihi kana ka salih ayoyin kamar tagora annabi salihu wa afa musa da sanda annabi Musa wa ma'idati Isa da tebirin abinci da aka saukar na annabi Isa daga sama ma'ana ayoyi na zahiri waɗanda ake jin su ake ganin su da hawafi kullum ka gaya musu innamal ayatu indallahi yunziluha kaifa yasha ayoyi suna nan ne a gun Allah subhanahu ta'ala yana saukar da su yadda ya so wa inna ma ana nadirun mubin muzhirun inzari bin nari ahad al masiya ni kawai mai gargadi ne mai bayyana gargadi gargadi na da wuta ga ahad al masiya masu sabo awalam yakfihim fi ma talabu cikin abin da suka nema anna anzalna alaykal kitaba mu da muka saukar maka da qur'ani bai ishe su ba anna anzalna din nan ne zaka cire fa'ilin yakfihim din ai awalam yakfihim inzaluna inzaluna alaykal kitaba ko inzaluna alkitaba alayka fa'ili ne na yakfihim din alqur'ani القرآن يتلى عليهم أنا كرنت أمس فهو آية مستمرة لا انقضاء لها آية دا ذات دوما بذات ينكي با بخلاف ما ذكر من الآيات سابان ولن دعاك أنبتنا آيوي إن في ذلك الكتاب cikin wannan littafi da rahmatan a lalle ne da rahama وذكرى أيضا أقوي وعظي لقوم يؤمنون قودا دا متانين ما في إيماني قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يصدقني ألا يا إشيني شهيدا تكانينا دكو زي قسكنتاني يعلم ما في السماوات والأرض ينا سنة أبن دي في سميد كسي ومنه حالي وحالكم شين أبن دي ينا سنة شين halin da nake ciki da wanda ku kuke ciki walladina amanu bil batili wadanda suka yi imani da ƙarya abinda ba shi da tushe ba shi da hakika wa huwa ma yu'badu min dunillahi shine duk wani abin da ake bautawa wannan Allah batili ne wa kafaru billahi minkum sannan suka zo suka kafirce wa Allah minkum waɗannan a cikin ku أولئك هم هم الخاسرون wayannan su ne a tsararru fi safaqatihim cikin wannan cinikayya da suka hada haisu shtarawul kufra bil iman yayin da suka siyi kafirci da imani a nan maimakon ya ce wa kafaru bil haqqi shine ya ce wa kafaru wa kafaru billahi wa kafaru billahi saboda al-batil din yana mukabilin al-haq ne da yace walladina amanu bil batil maimakon ya ce wa kafaru bil haqqi sai ce wa kafaru billahi wa kafaru billahi a irin waɗannan ayoyi ne zaka fahimci cewa a shi duk komai ma din batil din ne komai yana mukabilin Allah ne kawai kamar yadda anan batilin yayi muka yayi mukabalar Allah da shi wallazina amanu bil batili wa kafaru billahi duk wani abin da ba Allah bane batili ne kenan kamar yadda Labid ya faɗi haka ala kullu shay'in ma kada Allah batil wanda sha'iri ne jahili wanda daga baya ya musulunta ma'aiki tun gabanin ya musulunta ya ji wannan baitin sai ce khairu kalimatin qalaha sha'ir kalimatu labib da shi ne duk ayoyi da yawa waɗanda aka kasa fassara su ake ganin kamar akwai tanakudi za ka warware da wannan aya din misali Allah subhanahu wa ta'ala da yace ya yi wallazina amanu amin ya kira mu ne ya ce su imani kamar ya ce ya ayyuhal ladzina amanu bil batili aminu bil haqqi kamar ya faɗi haka haka na ayoyin da suke ire-iren irin wannan suna nan da yawa a cikin Qur'ani wanda kuma akan wannan ne galibin mutane suke yi suke rayuwa duk da suna da awa har da suna cewa su mummunai ne amma gaskiya lamarin ba magana imani babu shi sun yi imani amma da babu ba da Allah ba ba da alhaku ba saboda shi mutumin da ya yi imani da alhaku ɗin ba abin da zai girgiza shi ba abin da zai girgiza shi akwai da babu ya samu ya rasa duk ɗaya ne a wajensa da wanda zai ba shi da wanda zai hana shi duk ɗaya ne a wajensa shi maddarin komai a gunsa alhaku ne sannan duk abubuwan da ake jingina abubuwa gare su da duk babu ne gaba babu wani abu ko wani da yake da ikon zartar da wani abu cikin sakan da ya kasar kowaye komin karancin abin jalla au dakka au dakka au jalla ba wani abin da yake da tasiri yake da iko cikin wannan kauni ya zartar da yadda yake so cikin sakan guda tsere shi ne abin sufaye ma duk ababen da muke ganin su din akwai su babu su babu shi ne akwai domin haka idan a imani ka kai wannan matsayi din babu wani abin da zai girgiza ka in ka kai wannan matsayi a imani to to za ka rayu irin rayuwar da tsuntsu yake yi ma'ana ba a san shi da kasabi ba ba a san shi da sana'a ko kasuwanci ko wani abu ba saboda imaninsa da alhaku shi ne duk inda ya sauka Allah zai halici abincin da zai ci a wajen ba wai lokacin da yake saukowa ya ga abinci bari ya sauka ya ci bala yana da yakinin Allah da ya yi shi to duk inda yake to ya ajiye mishi abinci domin haka ne ka lura a ka ɗauki raraya ka tankaɗa a wani gurarayi ka tankaɗe ta wajen gaba ɗaya ba za ka ga wani ƙwaya na hatsi ko abin da tsuntsu zai ci ba ka zauna kana zaune a wajen bayan ka tabbata ba abin da tsuntsu zai ci za ka ga tsuntsu ya ya sauka yana shaka yana shaka yana shaka yana shaka yana shaka ta shi har wani sufi yake cewa ya yara ƙanana a gabanin su yi wayo ya ce sun yi idrakin imani bilhaƙi idan wayansu in suka fara wayo sai imaninsu da haƙƙo ya tashi ya koma imaninsu fil batil domin haka ne yaro na jinjirin nan kawai duk lokacin da ya buƙaci nono kawai ne tsotsa kawai eh shi abunsa cewa wani babu akwai babu kawai gaba ɗaya duk ɗaya ne a wajensa akwai babu su a wajen su ne kawai shi yana ganin lokacin da ya buƙaci abu a lokacin kawai ya sami to shi ne ne mai zurfi wanda mutane suna da'awar imani idan aka bayyana haka'ikin imani za a ga cewa su dukkan su shi kai ne yasa Allah subhanahu ta'ala yake cewa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun yawancin mutanen da suke cewa sun yi imani da Allah da mushrikai mushrikai abinda imani dan Allah ya tabbatar da shi cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a iyyaka na'budu kai imani wannan in an same shi yadda ake bukatar kenan ubudiyar in an same ta kenan kai ka san sallah ka san azumi amma maganan wa iyyaka nasta'in kai ba ta ce alal imanin abu biyu aka hada ba layin ubudiyya kadai bane kai kai sallah kai azumi kai da Allah ne mai wannan haƙƙin amma Allah ba shi da haƙƙin wani abu ya taso maka doshe shi shi kadai shirki ɗaya shi ne ake tafiya a kai na magana imani دليل على الله سبحانه وتعالى ليش والذين آمنوا بالباطل ميمكن يشي وكفروا بالحق مقابل ميمكن يفعي الحق يشي وكفروا بالله دون كذان شيوا باطل إذا ما مقابل شي شيني الحق تند أن إكاو الحق أكاو الله سونا الله تنزا جاني to anan Allahu din ayi muqabalarsa da al-batil din zalika bi anna Allah bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma tad'una min dunihi huwa al-batil kun ga wannan aya ya hada su ba to anan ma ahadi suke kawai al-haqq ne aka kawo Allahu ismu jalal aka zo aka sa wannan mutane to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yasta'jiluna bil azab suna ta gaggawan saukar musu da azaba neman gaggauta sauko da azaba walaula ajalun musamman lahu ba dan azaban yana da wani ajali da aka ambata ba sai lokacin yayi za a saukar da shi ba da ja'ahum azabu ajila sake da azaba ya zo musu wala yatiyannahum baktatan da azaban ya zo musu ba zata wa la yashuruna bi waqti itiyanihi ba za su san da lokacin zuwansa ba yasta'adiluna ka bil azabi fi dunya suna gaggauta neman azaba a duniya wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin jahannama tana na a kewaye ne ta yi wa kafirai kawanya ko suna duniya ko suna lahira tana biye da su yau mai rishahun da azabu min fokihim ranar da azaba zai rufe da su ta saman su domin ta ake abdulihim kuma ta ƙarƙashin ƙasarsu ƙafafuwarsu wa na kulu fihi bin nuni an karanta da nuni ai na amuru bil za mu ba da umarni a faɗa ji Allah subhanahu wa ta'ala wa bil ya'i an karanta kuma da ya wannan kira'a wannan kira'a ta yaɗin a kira'a ce ta kufawa da nafi'u a wannan sura sun karanta wa ya kuru wa ya kuru domin ya zo bai daya da yaksha yaksha humul azabu sauran kura suka karanta wa na kuru wa na kuru wanda a cikin suratu wa suratul suratul qaf yawma naqulu li jahannama yawma yaqulu li jahannama nafi'u da shu'uba ne suke karanta da ya sauran suke karanta da nun a yanan kufawa da nafi'u wa yakulu wa yakulu al bil azabi wanda aka wakilta shi azaba mala'ikan zai ce duku ma kuntum ta'maluna ai jaza'ahu ku dandana abin da kuka kasance kuna aikatawa amma ma'ana sakamakon abin fala tahutuna na ba za ku iya kufshe mana ba يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يا باينا ودن سكي إيماني دنيا تالردنا يلوتشياتي ko ina ku je ma dama za ku bauta mini a wajen fa iyaya fa'buduni fi ayi ardin tayassarat fiha al-ibadatu ni kadai ku bauta min ni kadai a duk doron kasa inda ibada ta sauƙaƙa a ciki bi an tuhajiru ilaiha min ardin min ardin lam tatayassar fiha ku hijira ku bar lardin da ibadar ba za ta sauƙaƙa ba daga shiwa نزل في ضعفاء المسلم مكة كانوا في ديك من إظهار الإسلام بها يا سوقا كان ما سورون مسلم مكة من كسن تشتم قلشي لا بيّن مسلم شي هاتشكين كل نفس زائقة الموت دون ريم دندنا متواني وان كل مذكرين يا أنسى خبر أنسى زائقة saboda yana duba mudafun ilayhi din ne ya yayi iktisabin muannasi daga mudafun ilayhi dinsa muannasi thumma ilayna turja'una thumma ilayna turja'una shu'ba anan ya karanta da ya shi kadai thumma ilayna yurja'una shi ta shi bitayi wal ya'i ba'd al ba'd والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولن سكي إيماني سكي أيكة صالحين لنبوئنهم ننزلنهم زام توقدس وفي قراءة أو تقراءة بالمثلثة بعد النون باي النون لن ميمقن با سي كما يدشي سامي دبو أكو من السوائي دقى سوائي الإقامة معنى الإقامة وتعديته آه إلى ila gurafin bihazzihi fi da ya yi ta'adiya da zuwa guraf shine gidaje ko dakuna an cire shi ne a wannan ta'adiya din abin da yake nufi da wannan an karanta la nubawwi annahum da ba an karanta la nusawwi annahum la nusawwi annahum kawai ba din zaka mayar da shi sa ya zama minas sawa'i kenan ma'ana za mu zaunar da su minal jannati gurafan ai minal jannati fi gurafin fi gurafin yace ta ajiye sadin an cire shi ne asalinsa fi gurafin sai aka ce gurafan asalinsa wannan kira'ar da ya faɗa kira'a ce ta hamza da kisa'i za mu saukar da su ko kuma za mu zaunar da su min aljannati daga aljanna gurafan cikin wasu wasu gidaje ko ɗakuna manya ta jirimin tafi al'anharu ƙarƙashin wayannan ɗakuna manya ƙoramai suna gudana khalidina mu muqaddarina khulu da fiha an kaddara musu da dawwama daga ciki ni'ma ajrul amilina hadha al in wannan shine lada to aikin masu ladan masu aikin nan ya kyautata ni'ma ajrul amilina hadha al-ajru din mafsusun ne bil madhi هم الذين صبروا على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين سنة ولن تسكي هقولي akan cutarwar musu shirikai suka yi hakuri kan hijira saboda bayyana addini wa ala rabbihim yatawakkaluna suna dogara dogara akan ubangijin su ba kan ubangijin su shi kadai razaqahum min haythu la yahtasibuna ya ko kace rizquhum min haythu la yahtasibuna ya arzita su ta inda baya zata wa ka ayin kan min dabbatin la tahmilu rizqaha li da'fiha dabba halittan Allah nawa ne ba za ta iya daukan daukawa kanta arzikin ta ba saboda rauninta Allahu yarzuquha Allah ne yake arzita ta wa iyyakum ayyuhal muhajiruna da ku kuma ku muhajirai wa in lam yakun ma'akum zadun wala nafaqa ko da babu guzuri ko abin abin ciyarwa Allah ne mai arzika ku wa huwa sami'u li aqwalikum al-alimu bi dama'irikum shine mai jin abin da kuke fada masanin a zukatan ku wada inda mu kasan sa'altahum wallahi in ka tambaye su ai al-kuffara kafirai man khalaqa as-samawati wal arda wa yahdisu samai da kasai wa sakhara shamsa wal qamara wa wa ya hore wa ya horar da rana da farin wata da ya kulunna Allahu za su ce Allah ne fa'anna yufakuna يصرفون عن عن توحيده بعد إقرارهم بذلك تيايا كما سكي كو أكي كوردسو daga kadaita Allah bayan sun yi ikirarin wannan bangaren halitta za su ce Allah ne bangaren bauta kuma su bautawa wani Allah irin waɗannan ayoyi duka kafiran maka suna hukunci ne da hukuncin tunanin hankalinsu saboda tunanin hankali da irin fitarar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wa ba wai dan adam kadai ba dukkan halitta cewa babu wanda a tarihi aka ce shi ya halici sama ko kasa a rubuce aka zo aka tada domin haka idan aka tambaye su aka ce wa ya halici sammai da kasai da wannan hukunci na hankalinsu ne suke cewa da ya kurun nan da domin haka ne ibn abdulwahab ko alwahabiya da suke kafa hujja da wannan aya suke mukarana tsakanin musulmai masu cewa la ilaha illallah da kuma kafirai suke mukarana su cewa faɗanka la ilaha illallah ba zai amfane ka ba domin abu jahal ma ko kafiran makka ma aka ce musu wa ya halicci sammai da kasai cewa suke allah ne tsakani akwai bambanci akwai bambancin mutumin da ya yi ikirari da hukuncin hankalinsa da kuma wanda ya yi ikirari da hukuncin shari'a su da suka ce da ya kunun nalla sun nema abin da ake cewa jadalan ne jadalan suka ce da ya kunun nalla ma'ana a tarihi su ba taɓa ji an ce wani kakansu ko kakan kakansu tattaɓa kullum su shi ya yi sama ko ya kasa ba saboda haka ba su da rubutaccen tarihi na cewa wani shi yake yin wani abuwa dole suka sallama jadalan baya da suka yi domin suka ce ba Allah bane za shi to waye ba su da wani zasu shi ko musulmi da ya yarda Allah ya halicci sammai da kasa yake yin komai din ya yarda da Qur'anin da yi bayani haka Allah ne ce wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqqi to da wannan da wannan aya da ireranta ne mumunai suka tabbatar da Allah shi yake halittan sammai da kasai su kuma ba su yi imani da wannan aya ba ba su yi imani da wannan aya ba su sun tabbatar ne da tunanin hankalinsu da hukuncin hankalinsu domin haka natija za ta iya haduwa amma ta wasila daban-daban kamar yadda za ka yi ni da kai za mu iya zuwa gari daya amma kowa ta hanya daban-daban ya zo a nan zan iya shiga mota in je kano kai daga guru ko gashuwa za ka iya shiga mota ka je kano in je kano mun haɗu kana kano ina kano amma hanyar da ka bi ta je kano daban hanyar da ni na bi na je kano daban saboda haka hanyar ikirari na cewa Allah shi yake halittar sabbin daga sai daban hanyar kuma kafirai shirkai shi ma daban abinda suke cewa wai min alqiyas ne ko almuqarana ne abin nan muqarana ne wanda mai ta'arudi da gaske da abubuwa daban-daban ka hada irin wannan ne duk wani tunani ne na kokarin kafirta cikin duniya a cikin wannan babu hujja ko kaɗan don haka ne malamai da da yanzu suke taraddi akan wannan lamari to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa a ya ci gaba da cewa Allah ya fusutu rizqa yuwasi'uhu Allah shi ne yake shinfi da yake yalwata shi liman yasha'u min ibadihi ga wanda ya so daga bayinsa imtihanan domin ya jarrabe su wa ya ƙadiru yudayyiku lahu ba'da albasi kuma ya kuntata mishi bayan ya shimfida masa ai liman ya sha'u ibtida'a wanda ya so jarrabansa kuma zai kuntata mishi inna allaha bi kulli shay'in alimun wa minhu mahallul basti wa tadyiqi wa tadyiqi Allah ya san komai cikin sanin san har da mahallin da ya dace a yalwata arziki da kuma wanda ya dace a kuntata wala in lamu kasam lamu din na rantsuwa ne sa'altahum wallahi in ka tambaye su man nazzala min as-sama'i ma'an wa yake saukar da ruwa daga sama fa ahya bil arda min ba'di mawtiha ya rayar da kasa bayan mutuwar ta ne Allah sai su ce Allah ne wannan da yaqulun Allah din kamar wancan shine jawabi na kasamta wancan la'in din lamun din shine kasami wannan lamun din kuma ya zo a jawabin kasam fa kaifa yushrikuna bihi ta yaya suke mishi tarayya kullahum ka gaya musu alhamdulillah ala thubutil hujjati alaikum wajiya ta tabbata akan tabbatar tabbatar da hujja akan ku bal aktsaruhum la yaqiluna yawancin su ma ba su da hankali ba sa hankalta tanaqudahum fi dalika tanaqudin da suke yi akan wannan wajen aiki sai su nasabtawa Allah wajen bauta su nasabtawa wani kuma hadhihi hayatu dunya illa lahun wa la'ib wannan rayuwa ta duniya ba komai bace ita sai wasa da ake yi cikin kuruciya illa lahun wa la'ibun da wasa na yarunta mutum yana yaro ne wasa in yi girma ma ya yi wasa wa amma kurab amma ibadu famin umuri akhirati yana daga cikin lamurukan lahira ne ni zuhuri samarati hatiha saboda samarar natijar ayyukan na bayyana ne a lahira ayyukan da ake na alkhairi na ibada baya cikin lamurukan duniya domin a duniya aka yi su a can lahira za su bayyana وإن الدار الآخرة لهي الحيوان جدا نكرش إتتي رايوا الحيوان مصدري بمعنى الحياة بانا دبابا إتتي جدا رايوا gidan yalwatacciyar rayuwa rayuwar da ba ta da iyaka to ita ake cewa alhayawan alhayawan saboda ya zo da wazanin fa'alan fa'alan saboda duk abin da aka yi shi da wannan wazani ana nuna abu ne wanda yake yaɗaɗɗe ne kakke saboda haka ne bai ce wa inna daral akhirata lahiyal hayatu ba lahiyal hayawan law kanu ya'lamuna zalika da sun san da wannan ma'asar duniya alaiha da ba su fifita duniya kai ba فإذا ركبوا في الفلك إنسك أو جرى جنوبا وكت جنوبا دعوا الله مخلصين له الدين sai su roƙi Allah suna keɓance mishi da addu'a ai addu'a ai la yad'una ma'ahu ghayrahu ba za su kira wani wani shi tare da shi ba da annahu fi shiddace su saboda suna cikin tsanani la yakshuha illa huwa ba wanda zai yayin sai shi falamma na jawo ilal barri in ya tsiratar da su zuwa sarari inda ba ruwa idahun yushriku na bihi sai take ka gansu suna mishi tarayya liyakfuru bima atainahum min an-ni'mati wannan lamun din lamul amri ne lamul amri ne in ka ga dama za ka iya fassara shi lamu ta'ali yana da ihtimali liyakfuru bima atainahum min ni'ma in ka ce lamul amri ne tahdidi ne su ci gaba da kafir cewa butul cewa abinda muka ba su na ni'ima wali yatamatta'u su ci gaba da jin dadin su bi ima'ihim ala ibadatil asnam haduwan da suke akan bautawa gumaka wa fi qira'a wa taqra'a bi sukunil lam a wannan gona biyun kenan wali yatamatta'u amru tahdid amru da amri ne na tahdidi amri ne na tahdidi fa sawfa ya'lamuna za su sani aqibata zalika karshen wannan idan kaga dama za ka iya mayar da shi filin mudari'i ne a filin mudari'i ne mansub bi an mudmara jawazan ba'da lam li an yakfuru da an yakfuru domin shirkan da suke yi din butulcewa ni'imar Allah ne Allah ya musu ni'ima na tsiratar da su to maimakon bayan sun tsira su kaɗai tashi sai suke mishi tarayya kaga sun butulcewa wannan ni'ima shine idahum yushrikuna liyakfuru bima atainahum zamanto a jaru majruru muta'alliqun bima qablahu shine idahum yushrikuna bihi yana da ihtimali guda biyu duka dan suna mishi tarayya dan su butulcewa abinda muka ba su na ni'ima ko dan su ci gaba da jin daɗin su yadda suka saba da in kuma ka ga dama ka yanke shi li yakfuru su kafirce wal yatamatta'u su ci gaba da jin dadin su ya zamanto amru tahdi fa sawfa ya'lamuna aqibata zalika awalam yaraw ya'lamu anna ja'alna baladahum makkata haraman aminan ba su san da mun mayar da garin su makka harami amintacce ba ai sun sani wa yutaqaffafu an-nasu min hawlihim ta gefen su ana tawartan mutane ta gefe gefen garuruwa ɗauyuka da suke kewaye da makka suna ganin ana wartan mutane katilan wa sabiyan dunahum ana kashe su ana kama su amma su ɗin garin haraman aminan ne da aminci ba a komai ba san da wannan ba ai sun san da haka afa bil batili asanam yanzu abin da ba shi da tabbas batili kamar gunki yu'minuna suke suke gaskantawa wa bi ni'matillahi yakfuruna kuma su kafir su kafirce su butulce wa ni'mar Allah bi ishrakihim da tarayyar da suke mishi ma'ana dan ne abin da bai da tushe ƙaryan za su gaskanta sannan kuma ni'mar Allah kuma suke butulce ma ومن أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا باب ولدي في ظالم كنسا في يد وندي كلكلا الله كريا بأن أشرك به يمشي تاريا أو كذب بالحق كو يكريا تكسكيا النبي كو النبي صلى الله عليه وسلم أو الكتاب كو كما قرآني شيء أكي نفيد بالحق أنا lamma ja'ahu yayin da annabi ya zo ko yayin da qur'ani ya zo musu ya ƙaryata alaysa fi jahannama maswan ma'wan lil kafirina shin cikin wutar jahannama babu makoman kafirai ai fiha a cikin ta zalika akwai makoman kafirai kuwa kuma wannan makoman minhum daga gare su ne kuma kowannen makoman akwai wanda yake da shi daga cikinsu wallazina jahadu fina fi haqqina wayanda suke mujahada suke jihadi a kanmu fi haqqina kan haƙƙinmu lanahdiyannahum subulana anan ya kawo ismul mausuli a khabarin sadin sai ya kawo kasani ko ka kaddara kasani ya zamanto da na hadiyannahum ya zamo jawabul kasam ko kuma an duba mujahada din da ma'anar mujahadan aka duba sai aka mayar da shi tamkar rantsuwa ne saboda duk wani abu mai tsanani ne karfi to qur'ani yana daukan shi a matsayin rantsuwa sai ya kawo jawabul kasam kamar la ilaha illallah abu ne mai karfi abu ne mai girma Allah da ya ce Allahu la ilaha illa huwa sai ce la yajma annakum ila yawm al-qiyamah la ilaha illa huwa da amma da shi kamar kasan ne kamar rantsuwa ne haka irin su wai aka zallahu misaqal ladina utul kitaba misaq din aka duba aka ce la tubayyinunnahu lin-nas to shi dan wannan ne aka duba ma'anar jahadu din walladina jahadu fina wannan ma'anar aka duba na mujahada sai aka mai da shi tamkar kasani sai aka ce la nahdiyan lahum subulana ma'ana wallahi waɗanda suka yi suka yi jihadi anan ana nufin jihadun nafsi ne suka sa himma da kwazo na ibada suka kuntatawa kawukansu kan ibada dare da rana kowanne awa kowanne sa'a minti suna ta mujahada suka gama wannan ibada su shiga wannan su gama wannan su shiga wannan da na hadiyan na hutu gudana bai ce da na hadiyan na hutu sabila na ba hanyoyin mujahadar ubudiyar Allah ya ce za mu shirye su mu daura su kan waɗannan hanyoyin gaba daya ya kasance babu wata ibada face suna da nasibi nasibi hazzi na yinta kamar yadda manzon sallama ya gaya wa sai na abubakar cewa kowace ibada tana da kofa a aljanna masu azumi ga kofansu masu nafil shiri ta hajjudi ga kofarsu masu sadaka ga kofarsu shi ne sai na abubakar ya ce shin akwai wanda za a waffaka mishi ya shiga aljanna ta kofofin gaba daya sai ya ce eh akwai ina zaton kai ma kana ci wannan shi ne lanahadiyan na gudana da gudana wannan da mujahada ne kawai ake samu wanda yake da mujahada zaga yana da wurdi na karatun Qur'ani yana da wurdi na azumi yana da wurdi na salati yana da wurdi na istighfari yana da wurdi na sadaka a ce duk juma'a sai ya ware wani abu sai ya sadakar ko duk wata to shine da nahadiyan na husu bulana tawfiqin Allah subhanahu wataala amma ba a samu su sai da wannan sharadi na farko wallazi na jahadu shine yazo a hadisi wanda Allah subhanahu wataala yake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil haga la yazalu din bai nuna maka ma'anar mujahada ma'ana abinda za ka fara ba za ka bari ba shi ne layin zaga kenan shi ne hatta usubba hudu da yake magana kai shi ya ce turuka sairi ilaiha wannan fasara ne didi da fasara na sudusi ya ce za mu shirye su hanyar zuwa tafarkin zuwa gunmu Allah zai shirye su tafarkin hanyoyin da ta kowace hanya idan suka bi hanyar za ta kawo za ta kawo su gunsa wannan yi dalilin da yasa sufaye suke cewa na filfili irin wannan tarika din shi ne wannan dalilin ne yasa saboda subul din jami'i ne na sabil sabil da tariq din ma'anan su da yi kaga na Allah yana nuna ma cewa duk wata ibada ta nafila da mujahadar ka idan ka dauka to wannan ibadar hanya ce wanda idan baka babar wannan ibada ba to ibadar za ta kai ka ga Allah kamar yadda idan ka kama hanyar zuwa gari in dai ba fasa tafiyan kai ba sai ka je garin to kamar wannan ne in ka yanke wannan wurdin ka wanke wannan nafilar ka bari shi kenan kamar yadda in ka katse tafiyar ka akan hanyar ba za ka je garin ba haka in ka katse wannan ibada ta nafila ta tsarika to ba za ka yi sa mun Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda haka wannan aya asul ne min usuli suluki wa tasawuf yana daga cikin asul min usuli shi yasa Allah yake wa inna Allah la ma'al muhsinina anan al muhsinina yana dauke da ihsani bi ma'anahu al istilahi ma'anahu istilahi shi yake nufi shine al insan an ta'budallaha ka'annaka tarahu Allah subhanahu ta'ala yana tare da wayanda suka take makamul ihsani to shi kuma ba za ka take makamul ihsanin ba sai ka hau kan wannan mujahadan da ya fada to saboda haka ne ya dace bayan ambatan mujahada din a kawo almusinina almusini shi yasa zaka ga galibi idan ka ga an kawo musinina a hadai da takwa cikin Qur'ani to ana nun ana nufin al-insan bi ma'anahu al-istilahi misali a thumma taqawwa amanu thumma taqawwa ahsan thumma taqawwa ahsan ittaqawwa ahsan wannan to ahsanu din al-insan al-istilahi tunda an hada yi da an hada yi da taqwa kamar yadda anan aka hada shi da ni aka hada shi da mujahada mujahada ma'anar mujahada da takawa ɗaya ne lafazi ne kawai ya bambanta shine ba zai yi wuto ka samu takawa ba sai da mujahada saboda takawa abin da yake nufi da abin da Allah ya hane ka ka bari da abin da Allah ya ce kai kai ta ga wannan yana bukatar mujahada ai to shine shine anan yace wa inna Allah da ma'al mu'minina al mu'minina bin nasr wal awn Allah yana tare da mu'minan da suka take makamin insani zai taimake su zai ba su nasara suratul rum a suratul rum makiyatun wa hiya 60 aw 59 aya tana da ayoyi 60 ko kuma hamsin da tara kamar yadda ya zo cikin muftasarfin nazima wa rumi an naharin wa lawwalisi wa kul nahar ɗin nahar da nunun da ha'un da ra a ramzi ne na musahafin sham da kuma kufa da basra musahafin sham da kufa da basra idan suka haɗu shine al-imam shafi cikin nazimatu zuhuri yake ba su ramzi na nahar sannan da yace walawwali din an naharin walawwali yana nufin mushafin madina na farko da mushafin sham da kufa da basara su fudun nan kenan to su ne ayoyin su 60 shine sinun din 60 sinun abajada sharqiyya abajada sharqi ko kace a hisabul jumal a sharqi din sinun 60 ne kamar yadda mu a gunmu sinun al-gharbi 300 ne faddi shi ne 60 a wajen mu to idan ka rage ɗaya a 60 nawa zai baka 59 shine ma kabla ukura zikiri sai baka adadin ayoyin musahafin makka da musahafin madina na biyu na biyu to shi ne ayoyi a hamsin da hamsin da tara shi ne namu ba? hamsin da tara yi ne namu ba? yawa amma adadin adadin madina na biyu din shi ne na fi ya rawaito shi ne muke amfani da shi nazalar ba da lin shukafi wannan wata nuska babu ta sauka bayan saukan idan sama'un shakkar bismillahi rahman rahim alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shine ya san muradinsa da waɗannan harfa guda uku alif da lam da mim wulibatir rumu kuma ahlus kitabi yace su ahalu kitab ne rumawa kafirai ne amma ahalu kitabi an samu galaba a kansu galabat ha faris faris ne suka samu galaba a kansu da suka yi yaki walai su ahala kitabi su kuma farisawa majusawa ne masu bautawa gumaka bal ya abuduna al-awsan suna bautawa gumaka ne fa fariha kufaru makka ta bizalika sai kafiran makka suka yi farin ciki saboda addinin su ɗaya ne farisa suna bautawa gumaka da wuta yadda su mutanen makka suke suke bauta a wancan lokacin kuma duniya ta ta dare rumawa suna mulkan rabi abin nan farisawa suna mulkan rabi ko mu ce yawanci to shi akwai yaƙe-yaƙe tsakanin akwai yaƙe-yaƙe tsakanin su shi da suka yi wani yaƙi sai aka ci galaba a kan rumawa aka ci a rum ɗin jam'i ne kamar yadda mun sha bayani wannan ka ce a rumiyu mutumin rum guda ɗaya mutumin rum guda ɗaya in kace a rum rumawa mutanen rum ne shi ma'ana an samu galaba an samu galaba akan mutanen rum shi ne wayanda suka samu galaba kan su su ne mutanen farisa iran a yanzu kenan iran a yanzu shine daular sulfur daular su ta maguzanci ta bauta wa wuta ta da wanda zamanin sai na umar karkashin jagorancin sa'ad bin abi waqas ba shi da lafiya amma yayi yayi jagoranci aka rusa daula ta tafur yasa shi a sahabbai babu wanda ba sa so kamar sai na umar saboda shi'a din addinin usuriya ne suna sun kirkiri addini a bin kadun daular su ta maguzanci da aka rusa wannan shi ne domin haka an ware rana rana duk shekara ana yin biki ranan la'antar sayin na umar duk rana duk wani ba shi ya san wannan rana har a nigeria ma shi suna biki a wannan rana saboda sayin na umar shi ne jarumi gwarzon da ya rusa maguzancin farisa karkashin jagorancin sa'ad bin abi waqas kuma lokacin ba shi da lafiya yayi wannan kiyada ya rusa wannan yaƙi ne shahararre wanda ake cewa a ghazwatul qadisiyya al qadisiyya wanda ana cewa a musulunci ba a taɓa yin yaƙi irinsa ba irin su ghazwatul yarmouk ma ba su kai qadisiyya ba ghazwatul yamama na yaƙan musailamatul kazzab nan ma bai kai qadisiyya ba an yi kubursu an mutu sosai wanda sai na umar tun da aka je kadisiya bai kwanta ya yi bacci ba saboda yana ganin cewa cin nasarar kalifancinsa wannan yaki in farisa suka rusa rundunansa to ya yi feluwa a kalifancinsa haka ana ganin ma cewa da farisa ta samu galaba akan rundunan sayin na umar to sayin na umar zai sauka ya ce a naɗa wani bai cancanci ya jagoranci musulunci to saboda haka ne shi an ci din a unsuriya ne kamar da marubuta da suka bar shi'a suka bar addini shi'a irin su doktor a shari'a ce irin su wannan doktor wannan wake da suna musal musawi su ahmad kasrawi na baya-bayan nan musal abin nan husainul musawi duk sun tabbatar da wannan cewa babu alaƙar shi'a da musulunci shi'a addini ne na unsuriya ma'ana bin kadun tsohuwar daularsu ta farisa wanda sahaba suka yi bajinta suka rusa shi yasa shi an ci humusi ne da muta da kuma adawa da sahabai abun ku ne kawai ya da shi humusi shine kwatan dukiyan talakawa menene kwatan dukiyan talakawa humusi a musulunci shine idan kuka yi jihadi kuka samu ganima ni Allah ba ya faɗa fa inna lillahi khumusahu wa dukiya na ganima shine za a ware za a ware kashi ɗaya cikin biyar a ba wa imam jagoran musulunci kashi ɗaya cikin biyar amma banda ganima babu dukiyar da ake ware kumusi a ciki a musulunci sai rikazi wanda ma yake yake cewa fir rikazi kumus sai shi a suka faɗaɗa sai kasance malamai shi'a su suka fi kowa kuɗi shi yasa suka fi gwamnati ƙarfi saboda duk kudinta in ka samu kuɗi komin yawan wannan kuɗin za ka ɗauki kashi da cikin biyar ka ba malamai ma'anan ka samu riban miliyan abin miliyan miliyan hamsin to su suna da miliyan biyar daga ciki in miliyan biyar ka samu suna da miliyan ɗaya a ciki in dubu ɗari biyar ka samu suna da dubu ɗari a ciki domin haka ne kake ganin a gwamnatin shi'a malamai sun fi ƙarfi saboda su suke da kuɗi sannan suka maye gurbin zakka da humus din shi yasa za ka ga shiya ba sa batun zakka saboda zakka fasancin din da za a bayar kaɗan ne saboda haka wa yake maganar zakka ta da ake baka kumusi kwata-kwata zakka ya zama babu a harkar shi'ar shi eh ka karanta a shi'a wa tafhim wanda abin nan musar musar ya rubuta doktor musar musar ya rubuta da ya rubuta wannan littafi kai shi suka yi suka harbe shi da aka yi shi asibiti aka tura wani a asibitin a wani likita ya mishi fauzin ya kashe shi amma littafin da ya rubuta yana nan har yanzu to wannan shine humusin ke za kake ganin cewa a gwamnatin shi a malamai ne suke juya saboda gwamnatin kanta in ta samu kudi a petrol to za ta ware kumusin wannan gaban nigeria ne ta samu kudi misali ta ware kashi da cikin biyar ta ba wa malamai a gane kashi hudu ne za a rike nigeria da wannan kaga malamai sun fi gwamnati garbi kenan ne sun fi gwamnati garbi kenan to wannan shi ne kumuzin da kuke ji suna ta magana a kai da sai kuma mutu'a shi ne fasikanci da sunan sunan aure za ka iya daukan suna cewa walau walau bi kasfin min tamrin ko da dabino ko alkama tafin hannu haka ka dauka ka ba wa duk wacce kake so ka bata kace kace mata'atuki a bi kasfin min tamri shikenan ka aure ta illa iyaka na kwana ɗaya ne a wurin ko na sati ko sati biyu har suka kirkiri mutu'a da wuriya shine za ku yi hada kai ku biyar ko shida ku a wuri mace ɗaya ta hanyar mutuwa wane kai ran kaza wane kai rana kawai wannan shi ne harkar mutu'a wanda har husainul musawi a husainul musawi a cikin littafin husainul musawi nan fa na hannun dama kuma ne wanda yake cewa a gabansa yana ci cikin dare kuma ne ya yi mutu'a da yarinyar da take da shekara biyar yana da suna jin kukan ta cikin dare wannan yi a gaban zai ce ba labari aka bashi ba labari aka bashi harin yace ranar da ya je mishi murnar an yi revolution a iran an kafa gwamnatin shi'a ya je mishi murna ya ce mishi to malam husaini ya ce lokacin da za a rusa a masallacin annabi da ɗakin ka'aba ya yi duk wani ibadu almukaddasa za a dawo da su karbala saboda muna jiran kafa wannan gwamnati ne dama shekara shekaru muna target ya ce kuma allah ya ba mu nasara mun kafa wannan gwamnati ya dafa kafaɗa sai yake cewa Husaini za a kashe larabawa yake. Husaini ya ce za a kashe larabawa. To me yasa za a kashe larabawa? Saboda su suka rusa daular farisa ta ta. A gani? Wannan yana nan marubucin in dai ba kashe shi aka yi ba ma yana yi bara ma yana na azanta. Ya yi gudun hijira wanda ya rubuta wannan ya rubuta wannan ya fita a shiya matsayinsa a shiya ya kai matsayin ayatul lahi al-mustahidul mutlaq wanda shi komaini da ya kafa daular iran yana cikin wanda ya rubuta ijaza ya bashi saboda haka ina ganin in ba littafin shari'a ce ko musul musawi ba babu wani littafin da yake da yake da tona asirin shi'a da bayanin hakikan shi'an shi kamar littafin musaini musawi saboda haka mutane da yawa ba san da haka ba mutane da yawa ba su suna da target sosai kuma ta nan nigeria mun yi bayani da nan da aka rusa husaini a zaria sai da aka samu gunki gunkin samata sirara ma'ana mutum mutum din aisha kullum da safe sa'an an yi wa wannan gunkin bulala tari da yamma a yi wa wannan gunkin bulala tari cewa mazinaciya ce ana mata gazashi kuma ko yau gabanin wannan abin ya wakana in za a yi muzahara na ranar karbala a zaria sai an fito da bakar kariya bakar kariya an mata kwalliya an sa mata sarka a wuya ana janta suna nufin aisha ce wannan shi ne shi an ci wanda duk inda shi an ci ya samu gurbin zama ka gaya wa kowa karfe shakku wannan marubutan shi'an su suka faɗa to maguzanci ya samu gurbin zama akwai wanda ne bayani wani littafinsa a abin a abin a siyaha a siyaha fi alami tashayyu'i yace ka je ka faɗa a Iran kaf ba masallaci kwaya ɗaya masallaci gidan ne babu sai Husainiya ce kuma sallah lokaci uku su suke ba lokaci biyar ba lokaci uku suke yi kaje ka gaya wa kowa shi wannan dan iran ne ya yi wannan rubutu sannan duk faɗin iran in ba bako ba ba haifaffen iran mahaddacin ƙur'ani shi babu har ya ce wannan shi ba irani ne farisi ne shi ya ce wannan ya sa mini shakku kuma yake yake sa min shakku cewa wayannan ba su yadda da Qur'ani ba kuma kaulin su na tahariful Qur'an wannan Qur'ani ba cikakke bane ce nake ganin akwai kashin gaskiya a ciki saboda ba a sa yara sai karatun Qur'ani su haddace Qur'ani fadin Iran ba shi in ba ba ko ba ma da Qur'ani shi ba yake yana kalubalantar su in akwai a faɗe shi waye saboda haka wannan wannan daular fa mutane ba sani ba har yanzu ana daular farisi amma yanzu bismil islam bismi ahadi bai da wannan sunan ake wannan yaka tsabin da siyasa da yaudarar duniya to domin haka ne yace su su fafariya kufaru makka bi zalika wa qalu lil muslimin sai suka gaya wa suka gaya wa musulmai suka ce da musulmai nahanu naghlibukum kama ghalabat farisun rum za mu samu galaba mu ma a kan ku kamar yadda farisa ta samu galaba a kan rum tunda addinin mu mu da su iri ɗaya ne fi adnal ardi ai aqrabi ardi rumi ila faris bil jazira a lardin da ya fi kusanci da lardin rum zuwa farisa daga jazira a wannan wajen za a yi wannan yaƙi iltaka fi halfishani a wannan gun sai ɓangare biyun suka hadu walbadi bil ghazwil fursu wanda suka fara yaƙin suka yi tsokanan farisawa ne suka yi wannan tsokanan wa hum ay ar-rum سوما ومن بعد غلبهم أضيف أضيف المصدر إلى المفعول عن إضافة مصدرين زواجا زواجا مفعول يعني نفهم أي غلبة فارس إياه bayan farisawa sun samu galaba a kansu ba nan yana nufin su sun samu galaba ba idan farisawa suka samu galaba a kansu a bisa akasin abin da aka saba masdari aka kawo mudafin ilaihi to yana idafa zuwa ga fa'ilinsa ne wannan shine galibi a nan yana idafa ne zuwa ga mafulinsa fa'ilin an cire shi bayan farisawa sun samu galaba a kansu sayazilibuna farisa su kuma za su samu galaba a kan farisa ɗin fi bid'i sinin wannan wasu shekaru ne ba su kai goma ba shine fi bid'i sinin kenan aka ce bid'u din adadi tsakanin gomai ake cewa goma da goma misali in kace goma kace sha daya sha biyu sha uku kafin ka je ashirin shi ake cewa bid'a din huwa ma baina salasi ila tis'i aw al ashirin tsakanin uku zuwa tara ko goma wannan shi ake cewa bid'i sinin faltaqa al-jayshan fi sanati sabi'ati min al-iltiqa'i al-awwal shekara ta bakwai daga haduwan farkon suka hadu wa galabati rumu farisa rumawa suka samu galaba kan farisa lillahi al-amru min qabl wa min ba'd ay min qabl ghalabi ar-rum wa min ba'dihi lamari yana komawa ga Allah ne gabanin rum ta samu galaba da kuma bayansa alma'ana anna galabata faris awwalan wa galabata rumi saniyan bi amrillahi ma'ana shine da farko da farisawa suka samu galaba karo na biyu kuma rumawa suka samu galaba da umarnin Allah ne ai iradatihi da nufinsa ne wa yawma idin ai yawma taghlibu rumu ranan da rumawa za su samu galaba yafrahu almu'minuna mu'minai za su yi farin ciki abin da yasa su kuma ko da ba musulmai bane su ahadu kitabi ne sannan farin cikin su na na kawar da canfin canfin da kafiran maka suke cewa tunda farisa ta samu galaba akan rumawa mu ma za mu samu galaba akan to gashi a yau kuma rumawan sun samu galaba akan farisa za su yi farin ciki akan wannan shi yasa ake cewa hatta arnawa tsakaninsu ana yin tarjihi hatta arni ana cewa alkufuru millatun wahida kafirci din abu guda ne kuma wani irin kafirci ne amma a ciki ana duba dama dama ana duba dama dama kafirin da zai yake ka da wanda baya yakan ka saka akwai bambanci tsakani to shi yasa su musulmai suka goyi bayan rumawa don me saboda ko ba komai su kafirai ne wanda suna da littafi da aka saukar sukan iya jituwa ta wani bangare ba ka ga a cikin ƙurani akwai kissar annabi isa maryam kamar da yake cikin bible ta nan an haɗu ai akwai abubuwan da ake haɗuwa ai to kamar wannan ne shi yasa suka yi farin ciki bi nasrillahi iyyahum ala faris saboda nasaran da Allah ya bawa ya rumawa akan faris su mumane za su yi farin ciki وقد فرحوا بذلك و وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر sun yi farin cikin wannan sun san labarin ranan da yawa kana wannan ranan kuma ranan badar ne ranan da aka yakin badar a ranan aka suka samu labari binuzuli jibril bizalika fihi jibril ne ya zo ya ba da labarin hakan ma farihin bi nasrihim ala al-mushrikin fihi sun yi farin ciki kuma a ranar da aka kawo labarin su ma sun samu nasara akan mushrikai haka sun abin da mushrikan suke faɗa yansuru yansuru man yasha Allah yana taimakon wanda ya so in kaga dama bi nasri din zaka Allah ka shi da yansuru ko ka Allah ka shi da yafrahu yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah ko ka ce yansuru man ya sha'u bi nasrillahi ko su yi tanazi tsakanin su wa huwa al-aziz al-ghalib ar-rahim bil mu'minin shine mai galaba ne tausaya wa mu'minai wa'ada Allahi masdarun badalun min al-lafzi bi fi'lihi maimakon a kawo lafazin sa masdarin sai aka kawo masdarin sa wal aslu wa'adahumullahu an-nasra Allah ya musu wa'adin shin nasara la yukhlifu Allah wa'adahu bihi Allah baya saba alkawarin shi na ba su nasara din walakin aksara nasi ai a kufara maka yawancin mutane kafiran maka la ya'lamuna ba sa sanin haka wa'adahu ta'ala bi nasrihim la ya'lamuna ba sa sanin alkawarin da Allah yayi na bawa musulmai nasara ya'lamuna zahiran min hayati dunya suna sanin zahirin rayuwa ta duniya ai ma'a ma'aishaha min at-tijarati wal zira'ati wal bina'i wal ghirasi wa ghairi dalika sune zahirin abubuwan rayuwa na duniya shi suka sani kawai kasuwanci sun kware noma sun iya gini sun iya dashe na itace sun iya ga abin da ya kama da wannan shi ne ake cewa ilimi na zahiri kenan sannan kuma ilimi na batini abubuwan da suka shafi lahira akwai wuta akwai aljanna ga azaba ga kuma ga ni'ima wannan duka ba su sani ba hum an al-akhirati hum ghafiluna sun gafala su daga wakanan wakanan lahira a i'ada hum din ta'sidun ne dawo da su bayan mutuwa ba su san komai ba a kai ba su da ilimi a walam da tafakkaru fi an fusihim liyarji'u an ghafalatihim ba za su yi tunani a cikin zukatansu ba don su dawo daga gafalar su ma khalakallahu samawati wal arda wa ma bainahuma Allah bai halici sammai da kasai da abin da yake tsakanin su ba illa bil haqqi sai da gaske ba da wasa ba da gaske da hikima wa ajalin musamman lizalika da kuma wani ajali wanda ya ambatawa hakan tafna indanci hajji za su zo su kare bayan karewan wannan ajali wa ba da hulbas bayan wannan kuma sai tashi daga kabari wa inna kafiran minan nasi ai kufara makka yawancin kafiran makka bi liqa'i rabbihim da haduwa da ubangiji su la kafiruna ai la yu'minuna bil ba'si ba'da al-maut ba sa imani da tashi bayan mutuwa awlam yasiru fil ardi ba za su yi tafiya a doron ƙasa a doron ƙasa ba fayanzuru su duba kaifa kana aqibatu allazina min qablihim min al-umami yaya ƙarshen waɗanda suke gabanin su na al'ummomi yake ya kasance wa hiya ihlakuhum yaya aka halakar da su bi takdhibihim rusulahum da ƙaryata manzannin su kanu ashadda minhum quwwatan ka'ad wa samud sun kasance sun fi su tsananin ƙarfi wa asarul arza harasuha sun nome doron ƙasa wa kallabu halin zir'ai sun juye sun juye ƙasar shi ne mana asara juya ƙasa ka tada na ƙarƙashi ka fidda shi sama shi ne noman kenan lizar'i saboda a nomawa walgarsi da dashe ko saboda shuka da dashe wa amaruha sun rayar da sun rayar da ƙasa din aksara mimma amaruha fiye da fiye da fiye da yadda mutanen makka ai kufaru makka kafiran makka suka rayar yana nufi sun yi gine-gine manya-manya a doron ƙasa fiye da gine-ginen da mutanen makka suka yi waja'at rusulhum bil bayyinati manzanninsu sun zo musu da ayoyi bil hujaji zahirati ayoyi hujjoji bayyanannu kuma kana Allahu yajrimahum sam Allah bai zamo mai zaluntan su ba bi ilatihim bi ghairi jurmi da halakar da su ba tare da sun yi wani laifi ba ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيبهم رسلهم سوني سكا كسنشي سن ظالم شكاو كنسو دكرية من ذنوسو ثم كان ثم كان عاقب ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء sannan ƙarshen ƙarshen waɗanda suka munana suka munana a aiki mafi muni an karanta sun makana akibata akibata an karanta sun makana akibatu akibatu sun kira'ar mu ce kira'ar ahadu sama nafi'u da ibnu kasir da abu amr su suka karanta sun makana akibatu allazina asa'u su asa'u su'a ta'anisul aswa kace al aswa muzakkari as su'a muannas al aqba ma'anarsa shine al aqba mafi muni aiki mafi muni kabaru kana kabar din kana ne ala raf'i aqibatu in ka karanta summa kana aqibatu as-su'a din shine kabar din kana wasu mukana zai kasance ism din kana ne ala nasbi aqiba in ka karanta summa kana aqibata wa imradu biha abinda ake nufi da as-su'a abin da ya fi muni jahannam jahannam ake nufi wa isa'atuhum da kuma muna nasu su su waɗanda suka aikata aikin kamar ya ce sun makana su'a a kibatan lazina a sa'uni an aidi an kazzabu bi ayatin lahi alkur'an saboda sun karyata ayoyin Allah Qur'ani wa kanu biha yastahzi'una sun kasance suna wa ayoyin isgilanci Allah yabda ul khalqa yunshi'u khalqan nasi Allah shi ne yake kirkiran halittar mutane thumma yu'iduhu ai khalqahum sannan ya kara dawo da halittar su tun ba da mautihim bayan mutuwarsu thumma ilayhi yurja'una bil ya'i wa ta'i anan shuba ne da Abu Amr al-Basri suka karanta da ya thumma ilayhi yurja'una sauran qurra suka karanta da ta thumma ilayhi turja'una wa yau mace kuma sa'atu ranar da sa'a tashin alkiyama za ta tashi yubulisul mujrimuna yaskutul mushrikuna mushrikai za su yi shiru linki tayi hujjati saboda yankewar hujjar mun yi bayanin wannan kuma zai zo a nan gaba yubulisu din shine yin tagumi shine kai haka ka zauna shi ba ka magana saboda ka shiga wani hali daga abu dasa yi bulisu walam yakun ai la yakunu lahum min shurakaihim mimman ashrakuhum billahi wa hum al-asna'u ba zai kasance musu ba daga abubuwan tarayyan su a sune gumaka da yashfa'u lahum dan su musu ceto shufa ba zai kasance masu ceto ba zai kasance musu ba gumakan nasu ba za su kasance masu yi musu ceto ba kamar yadda suke da'awar haka wa kanu ayyakunu na bi shurakayim kafirina sun kasance fil madi ne amma ma'anansa mudari shi sai ce yakununa a gobe kiyamun za su kasancewa da abokanan tarayyar nasu kafirina ai mutabarri'i da minhum za su guje musu za su kafirce musu yau mata kuma sa'atu yau ma izin ta'afilun yana akka da yau ma na farkon ne ranar da kiyama za ta tashi a ranar ya tafarraƙuna ai al-mu'minuna wal kafiruna a ranar ne muminai za su rabu da kafirai mumunai daban kafirai daban fa amma alladhina amanu wa amil salihati fa hum fi rawdatin wanda suka yi imani suka ayyuka salihai su suna cikin dausayi jannatin cikin aljanna yukhbaruna yusarruna ana sa musu murna da farin ciki daga hubur hubur shine farin ciki da murna wa amma alladhina kafaru wa kazzabu bi ayatina alquran wanda suka kafirta suka karyata ayoyin Qur'ani wa liqa'i al-akhirati al-ba'si wa ghayrihi suka karyata haduwa da lahira tashi daga kabari da wani safa ulaika fil azabi mudahuna wayannan za halartar da su za kawo su cikin azaba subhanallah ay sabbihu Allah bi ma'ana sallu ku yi wa Allah tasbihi ma'ana ku yi sallah hina tumsuna yayin da kuke shiga cikin yammaci ai ta dukuluna fil masa'i wa fihi salatani al maghrib wal isha wa hina tusbihuna tudkhuluna fi sabai yayin da kuke shiga safiya wa fihi salatu subhi ciki akwai sallan safe wa lahul hamdu fi samawati wal ardi ikiradu wannan yake jumla ce mutarida Allah godiya ta tabbata gare shi cikin sammai da kafai gabanin a karasa maganar tasbihin sai aka kawo ta hamidi a tsakani shi yasa shi itiradu wa ma'anahu ya hamuduhu ahluha mutanen sammai da kafai suna yaba wa Allah suna gode mishi tukuna sai ce wa ashiyan kamar ya ce fa subhanallahi ashiyan ne wa subhanallahi ashiyan atfun ala hina yana komawa hina din wa fihi salatu al-asr a yammaci akwai sallan da asr kenan yammaci ashiyan wa hina tuzhiruna hakanan ku yi wa Allah tasbihi a tadkhuluna fi zahira lokacin da kuke shiga cikin sananin zafi wa fihi salatu dhuhr ciki akwai sallan azhar ma'ana za a iya fassara ayar a haka an faɗi lokuta na hamsu salawat sannan kuma hakan baya hana a ce ana bukata ko ana ba da umarnin yin tasbihi ko yawaita tasbihi a waɗannan wurare saboda waɗannan wurare waɗannan lokuta to lokuta ne wanda wanda akwai asiran Allah a ciki yasa a waɗannan lokuta ko da minti biyar goma ne ka keɓance ka zauna ka yi subhanallah wa bihamdihi ko subhanallahi wa bihamdihi ko da goma ko biyar ko ɗari ne ke a wannan lokuta za ka samu tarafi sosai da kashe shi يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة yana fitar da rayayye daga matacce kamar yadda ake fidda mutum daga nutfa tsuntsu daga kwai ويخرج الميت عن نطفة والبيضة yana fitar da mataccen abu kamar nutsufa da kwai min alhayyi da daga rayayye daga mutum da tsuntsu misali wujuhi al-arda bin nabati yana raya kasa da tsirarwa ba da mautiha ay yabsiha bayan ta bushe karau sai a saukar da ruwa a rayar da ita وكذلك الإخراج كما يدعكي فد ثروة كركشين كفا ثورا دا باب متتشيني تخرجون من القبور هكذا كفتا دجا كبركة أنا مبين وأن قراءة فرق فرق سورة الأعراف قراءة تسو همزة أتمني بيان قراءة شيني تخرجون wanda jamhur sun karanta tukura juna wa kazalika tukura juna min al-quburi bil fa'ili bil bina'i lil fa'ili shine tukhrujuna wal maf'ul shine tukhrajuna wa min ayatihi ta'ala adallatu huwa adallati ala qudratihi daga cikin ayoyin Allah wadanda suke nuna ikonsa an halakakun min turabin ai asalakum adam ya halice ku daga ƙasa shi ne asalin ku annabi adam kenan mun yi bayani a baya cewa irin waɗannan ayoyi sukan iya ɗaukan sauran mutane ma gaba daya ma'ana ba annabi adamu ne kadai aka halice shi daga ƙasa ba sauran ma mutanen dukansu daga ƙasa aka halice su saboda mazdarin abin da aka halice su din nufa to daga daga ƙasa yake fita saboda yana daga abin da suka ci aka halici nutfa abin da suke ci din kuma daga ƙasa yake fita summa idza antum basharun min damin wa lahamin sai ga sai ga kun zamo dan adam jini da tsoka tantashiruna ƙasa ne ya zamo dan adam mai jini da tsoka tantashiruna sarfi kuna yaduwa ko ina a doron kasa wa min ayati yana daga cikin ayoyinsa an khalaqa lakum min anfusikum azwajan daga gare ku ya halitta muku mataye fa khuliqat hawwa min dal'i adam haka halitta hawwa daga kashin hakarkari na annabi adam wa wa sa'irun nisa'i sauran mata kuma min nutfafir rijali wan nisa'i daga nutfar maza da mata aka halice su wanda nan ma din nan ma din ka shiga alamin gaibi zaka gane cewa duk mata da mijinta aka halice ta kamar annabi Adam da Hawwa wutan ba za ka gane wannan ba sai a cikin alamin gaibi za ka gane wannan a hadaratar rajiya ne shi yasa hausa suke cewa matar mutum kabarinsa da ba su yi rabuwa ba litaskunu ilaiha wa ta'alifuha domin ku nutsu da su ilaiha din ya duba lafazin azwash din ne azwash din lafazin sa ya duba yake litaskunu ilaiha bai ce litaskunu ilaihinna ba ilaihinna ba waj'ala bainakum jami'an mawaddatan tsakaninku gaba ɗaya sanya soyayya kaunar juna wa rahmatan da tausayawa juna kamar yadda wannan soyayya da kauna da tausayi ke tsakanin ma'aurata inna fi zalika al-mazkuri cikin wannan abin da aka ambata la ayati na qaumi tafakkaruna kai ayoyi da mutane waɗanda za su iya tunani fi sun illahi ta'ala yin Allah malaukaki wa min ayati cikin ayoyinsa khalqus samawati wal ardi halittan sammai da kafai waqtilafu alsinatikum ay lughatikum sa sabawan harsunan ku yarurrukan ku a arabiyyatin wa ajamiyya yarukan larabawa da kuma ajamawa wa gairi ma da waninsu yarurruka iri-iri da harshe ɗaya za ka furta yarurruka daban-daban misali da mutum ya iya yare uku ba a mishi harshe uku ba da ɗaya harshen ya ɗaya yaren da ɗaya ya ɗaya da ɗaya ya ɗaya da harshen ɗaya ne zai juye in ya juye shi kenan kuma lokacin da yake yaren ba zai shigar da kalmomin wannan yaren da yake yi da yarurrukan da ya san su ba to yaren da ya fara yi niyya zai yi dai shi kawai zai dinga fita a harshensa ba zai cakudu da sauran yarurrukan da ya iya ba wannan duk ayoyi ne na Allah subhanahu wataala wa alwanikum hakanan launin jikinku cikin launin jikinku min bayadin wa sawadin wa ghairihima wani launin jikin fari wani baki da waninsu wa antum auladu rajulin wahid ko kuma ƴaƴan mutum ɗaya ne wa mar'ati wahida kuma mata ɗaya amma launin yake bambanta inna fi zalika laayatin dalalatin ala qudratihi ta'ala cikin wannan akwai abubuwan da suke nuna ikon Allah lil alamin bi fatihi bi fatihi lam wa kasriha lil alamin bi fatihi lam wa kasriha lil alamin riwaya ta Hafs an Asim ai zaune ukuli masu hankali wa ulul ilmi masu ilmi in suka tsaya suka yi ta'ammuli da tadabburi za su gane ayoyin Allah da ya ajiye cikin yin wayannan abubuwa wa min ayatihi cikin ayoyinsa manamukum bil laili wan nahari baccin da kuke yi dare da rana bi iradatihi rahatan da ku saboda ya nufi hutunku ne wasu suna fassara manamukum billaili wan nahari mafarkanku mafarkin da kuke dare da rana mafarkin da kuke dare da rana to ciki akwai ayoyi saboda za ka ganka a wani adami za ka ga abubuwa wanda in ka farka kana da yakinin ka gansu wanda mafarkai din ayoyin da yake cikin mafarkin to to bai gaza wa ayoyin da ke cikin baccin ba saboda ta hanyar mafarki ne mutanen duniya daban-daban suke haduwa hanyoyi ne na isar da saƙo mafarki din suru mafarki za ka haɗu da mutumin da yake lahira ku tattauna da shi ka san halin da yake ciki ya san halin da kake ciki kun jira in ka farka ba ka shakkun kun haɗu sannan kuma ta hanyar mafarki ne mala'ika da mutum za su haɗu ta hanyar mafarki ne aljani da mutum za su haɗu ta hanyar mafarki ne dabba da dan adam za su haɗu su jira su fahimci juna shi ta ake cewa hadaratul khayali wanda al-imam sha'rani radiyallahu anhu yake cewa awsa'ul hadarat ba ha ba madara da take da faɗi irin wannan hadara din ta bacci wanda bacci da kashafin da yake cikin bacci din hawa-hawa ne daidai da isti'idadin isti'idadin wanda za a nuna wa mafarkin irin tanadinsa da tacewar zuciyarsa da tsarkin zuciyar da tsarkin ruhi gwargwadon abin da za a buɗa masa a mafarki wanda daga nan ne in bai kasala ba bai rage mujahada ba zai je tarakin da mafarkinsa zai tashi daga mafarki saboda mafarki kala-kala ne akwai mafarki khayali za ka ga abu a mafarki shigen yadda kake ganin tv saboda abin da kake ganin shi a tv khayali ne abin da sake ce mishi khayali abin da bayi da tabbas domin haka ne kana gani in ka kashe shi kaga babu abu a yanzu misali ganin da muke wa juna a nan za mu iya kashe shi ya zama babu sai dai ka riƙe idonka kaga wannan ba khayali bane ba khayali bane wannan hakika ne to shi mafarki khayali ne akwai shi kuma babu to mafarki ne a cikin bacci zai tayi da khayali ya zama to kamar haka amma a mafarki ne kike ganin abin amma ba khayali bane kamar yadda kake gani a zahiri haka kike ganin sa daidai da safa'in kalbinka da ruhinka da istidadinka sannan irin wannan ne kuma zai tashi daga bacci din ya zamanto a farke ma'ana wannan din da kake ganin sa a mafarki amma ba khayali ba mafarki ne kake gani yadda muke ganin juna a haka to sai ka farka in ka farka ma abin bai gushe ba kaga kana ganin sa wannan shi ma daban shi suke cewa ma baina naumin ma baina yaumin naumin wa ya kaza din akwai mafarki irin wannan shi zai tashi daga khayali ya koma hakika amma wannan hakikar a cikin bacci sannan zai tashi daga wannan hakika daga cikin bacci ya koma a farke kuka ci tsakanin baccin da farkawa irin wannan kuma za a bar maka shi gurgudun istidadinka gurgudun istidadinka akwai lokacin da na yi mafarki irin wannan to a wani adami ne wani ya fito a wani daji ya dinga karanta mini da duk alhaku alhakun da yake cikin kwani a jere ya kama daga bakara baya tsallakewa duk ayan nan ya karanta mini alhaku sai wuce aya na gaba da shi alhaku ya dinga karantarwa ya dinga karantawa a wani daji a mafarkin sai na rude kwakwalwa na ya kasa daukan wannan alhaku a duk aya ne alhaku yake karantawa daga bakara to shi ne a mafarki ne da na farka to sai na ganni a wannan dajin kuma bayan na farka ba wani kun ganin dajin sai na ganni a wannan dajin amma bai ɗauki lokaci ne tsawo ba sai daji aka ɗauke daji sai aka kawo dakin da nake bacci a ciki da akwai irin wannan shi kuma wannan abin da yasa za a bar kashe sun gwargwadon istidadinka saboda idan aka in ya jima idan ya jima shi kenan za ka tafi za ka tafi ya lutufin Allah ne zai sa ɗauke nuna ma second ɗaya biyu ko minti ɗaya gwargwadon istidadin ka sai a ɗauke saboda idan ba a ɗauke ba to ya wuce gangan ciki ganin ya wuce ganin gangan ciki zai tayi daga gangan ciki ya koma ruhi in ya koma ruhi kuma ruhin da gangan cikin ne za su ɓaye ma'ana za ka mutu kenan ko shi kenan shi ruhin sai ya bi wannan ya tafi ya bar gangan cikin a wajen akwai irin wannan to shi ne a haka a haka ne tarafin zai dinga tafiya a bar ma shi a buɗe sakan ɗaya sakan biyu sakan uku har ya zama minti da minti biyu minti uku har ya zama to minti talatin ya zama to awa ɗaya a haka har ya zama to za ka iya zuwa wannan alamin duniyar kawai ka yi zaman ka ka gama uzurrukan ka ka dawo kuma wannan duniya ɗin shigen annabi isa alaihi salatu wasallam aka dauke shi a zahiri aka kai shi can ba mafarki ba ba sai kan tsaye ko minti ba kawai yana nan a wajen kamar da mu muke rayuwa cikin wannan duniya ta ke ta shi isa manzo sallallahu alaihi wasallama yace in qata al wahyu shi illa al illa al mubashirat haka ce wa mal mubashirat sai ce ar-ru'ya sadiqa ko yace ar-ru'ya salihah to yana daga cikin al-mubashirat hanyoyin kashafi hanyoyin sanin gaibi abinda ake sanin sa da ta hanyar wahayi din a yanzu kana da istidadi da riyada da khalawa da munajat da mujahada to za a buɗa maka shi ta hanyar mafarki a bisa waɗannan marahilin mafarkin har yanzu zamanto zahiri kenan sai sa maulana shek muhammad jibrima wani makoshin shi ya rasu a anguwan ana zaune ana karatu da ya waiwaya bangaren gidansa shi kenan sai ce da dalibai masu karatun ha wane ne yana ta bin iyalansa a rai shi ne na ga ya zo don saboda ya duba gidansa shi wanda ya rasu kenan shi kenan wani a ciki ya kasa jurewa sai ce a ran ma wannan abin da ka gani nan a mafarki ne jiya da daddare aka nuna ma ya zo gidansa sai ce haba ya ce ni gibrini ni gibrini har yanzu harka ta ta tsaya a mafarki har yanzu harka ta ta tsaya a mafarki da saboda haka mafarkin ci baya ne ci baya ne mafarki ne ya ci gaba shi ne komai a buɗa masa hankalin shi baro-baro a kowace duniya abin yake wannan shi ne yanzu mamaki yanzu saboda rashin faharatul kalbi da kadasa turuhi hatta mafarkin ma mai kyau din ba a yi sa kawai akalla ma kawai da ma kashe shi a mafarkin ma ba ka yi ba wai mafarki na aƙida mafarki na khayalin ma mai kyau ba ka yi a ce abokananka waɗanda suka rasu akalla kana da istidadin da za ka iya haɗuwa da wanda kaga dama ku gaisa ya gaya ma halin da yake ciki wanda irin addu'a yake so ka masa ne ka tambayi wasu mutane da sauran wannan ma ba ka yi wannan ma a gane to da haka ala iktin awa iktin sun yi yawa kawai da mun sha bayani akan wannan dole ne a rage kallace-kallace da yawan hulɗa da jama'a a lazamci yawan azkaru wanda kamar da jiya muka yi bayani ne hanyar gaba ɗaya yana layin azkaru din ne wanda zikrullahi akbar da jiya muka yi bayani a kansa kamar wannan ne to shi yasa manamu kum din sufaye suka fassara shi da mafarki ba bacci ba sannan yana ɗaukan wayannan ma'ana guda biyu duka ana cewa bacci manam ya zama masdar mini kenan ana cewa kuma mafarki ma manam saboda haka yana daukan waɗannan fassara guda biyu gaba daya shi ne ce wabtiga'ukum bin nahari min fadlihi da kuma abin da kuke nema abin da kuke nema neman fadalarsa da kuke yi da rana cikinsa akwai ayoyin Allah tasarrufu ku fi talabil ma'aikati bi iradati yadda kuke kuke kai kawo wajen neman rayuwa abin da za ku rayu da shi da nufinsa cikin wannan ma akwai ayoyi inna fi zalika al'ayati cikin wayannan abubuwa akwai ayoyi da kaumin yasma'una ga mutane masu ji sama'a tadabburin wa atibari ji irin na tadabburi da lura da mayar da hankali ومن آياته يريكم يريكم أي إراءتكم إراءتكم البركة خوفا أنا ديتي ومن آياته دين من دين من دين من آيات جار مجرور لي متعلق بمحذوف مبتدا أبنا خبر مقدم to maimakon ya kawo mubtada din mufradi sai ya kawo jumla fi'iliya wannan mahalli ne na khilafi wasi tsakanin malaman nahu musamman tsakanin kufawa da basrawa musamman malaman nahu zahiriyansu da kuma fukaha'un nahu sun yi saɓani sosai akan wannan to shi yasa shi ya ce ai ira'atukum ya fassara fi'ilin da ismi kaman sauran ayoyin da suka gabata kamar ya ce wa min ayatihi ira'atukumul barka kamar yadda a baya ya ce wa min ayatihi manamukum da da ismi wanda kuma hakan yana bukatun a kawo an masdariya ne ce wa min ayatihi an an yuriyakumul barka to wa an wa silatuha fi ta'wili masdarin sai a ce takdiruhu ira'atukumul barka kuma ba kawo an ba anan to domin haka ne suka yi sabani yana daga cikin ayoyinsa yurikumul barka yana nuna muku walkiya khawfan lil musafiri min as-sawa'iqi saboda matafiyi a saboda matafiyi ya yi sauri ya isa gari domin tsoron tsawa wa tsama'an da kuma yana zamanto abin fatan fata ko kwaɗayin lilmukini fil matsayi wanda yana sa wa matafiyi tsoro ya yi sauri ya nemi inda zai ɓuya kuma yana sa wa mazaunin gida kwaɗayin ko tsammanin samun ruwan sama da manufofin nan guda biyu Allah yake yake kawo walkiya khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an kuma yana saukar da ruwa daga sama fayuhyi bihi al-arda ba'da mautiha yake rayar da kasa bayan mutuwarta da wannan ruwa ai yubsiha bayan bushewarta bi an tumbita tatsirar da tsoro inna fi zalika almazkur cikin wannan abin da aka ambata da ayati ne qaumin yaqiluna yatadabbaruna akwai ayoyi ga waɗanda suke mayar da hankali ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره cikin ayoyinsa sama da ƙasa su tsaya cik da umarninsa bi iradatihi min ghairi min ghairi amali sama da ƙasa su tsaya cik da nufinsa ba tare da an jingina su cikin wani abu ba sun mai za da akum da a watan min al'arzi sannan idan ya kira ku kira kwaya ɗaya rak min al'arzi bi an yanfuka israfilu fi suri bil ba'si min al-quburi israfil idan ya busa kafo saboda tashi daga kabari idza antum takhrujuna minha sai sai a ganku kuna fita daga ƙasa a haya'an rayayyu fa khurujukum minha bi da'awati min ayatihi ta'ala fitan da za ku yi a karkashin ƙasa da kira kira kwaya ɗaya yana daga cikin ayoyinsa وله من في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا shi yake da duka abin da yake cikin sammai da kasai mallakan sa ne halittan sa ne bayin sa ne kullun lahu qanituna muti'una duka kuma masu biyayya ne a gare shi masu biyayya ne a gare shi anan qanituna din ya duba ya duba man din ya duba dake cikin man fi samawati ardi din akwai abubuwan da suke al'ukala akwai ghairul ukala to sai duba al'ukala din yace kullun lahu qanituna maimakon yace kullun lahu qanitun wanda asali kullu mun sha bayani ana nishi khabari mufradi ne ba jam'i ba sai anan ya kawo nishi khabar jam'i qanituna ba qanitun ba وهو الذي يبدأ الخلق للناس ثم يعيده بعد هلاكهم shine wanda yake fara halitta ya fara halittar mutane sannan yake mayar da halittan ba da halakin bayan mutuwa su zai dawo da su huwa ahwanu alaihi min albadi ya fi farawan ayi sauki bin nazri ila ma inda mukhatabina idan aka duba abin da yake gun wanda ake magana da su za a ga cewa a kirkiri abu babu shi babu shi da kuma akwai shi a gyara a fito da shi din akwai shi a gyara a fito da shi ya fi sauki mana inda a ce agun Allah akwai abu mai sauki akwai mafi sauki to dawo da halittan bayan mutuwar ya fi sauki amma agun Allah duka ɗaya ne babu wani abin da za a ce wannan ya fi wannan sauki agun Allah shi yasa yace bi nadri ila ma inda mukhatabi min anna i'adata shay'i a tunanin wanda ake magana da su mutane dawo da abu ashalu min ibtida'ihi ya fi kirkiransa akwai shi a dawo da shi ya fi a kirkire shi babu shi wa illa ba dan wannan ba mutane ake dubawa ba fahuma inda Allah sawa fi suhula a wajen Allah daidai ne wajen sauki duk ɗaya ne a wajensa sa yana nufin ahawanu din anan yana duba mutane ne in Allah yake dubawa ahawanu ism tafdilin baya aiki anan yana ɗauke ne da ma'anarsa na ismul maf'uli shine wa huwa hayyinun alayhi wa huwa hayyinun alayhi wa lahul masalul a'la Allah shi yake da sifa madaukakiya almasal sifa kenan ba misali ba yana da sifofi kyawawa mafi ɗaukaka fi samawati wal ardi a cikin sammai da kasai ai a sifatul uliya sifa mafi ɗaukaka wahi annahu la ilaha illallah wannan sifa ita ce shine la ilaha illa ba wani abin bauta sai Allah wa huwa azizu fi mulkihi al-hakimu fi khalqihi shi mabuwayi ne cikin mulkin sa ne hikima ne cikin halittarsa ضرب جعل لكم أيها المشركون مثلا كائنا من أنفسكم Allah ya sanya muku ya ko mushrikai wata sifa wata sifa da aka buga misali da ita wanda yake min anfusikum daga ku kan kanku din aka buga wannan masali din da sifa wa huwa wannan masali shine hallakum mimma malakat aymanukum ay mimma mimma malikikum min shuraka'a da kun fi ma razaqnakum shin kuna da abokanan tarayya ne cikin bayinku a abin da muka arzita ku min al'amwali wa ghairiha na dukiya da wasu fa'antum wa hum fihi sawa ku da su duka ɗaya ne a ce wannan gidan a yadda kuka mallaka bayinku ma sun mallaki wannan gidan gidan na ku da bayinku ne dukiyan nan dukiyan ku da bayinku ne mana duk abin da kuke da shi wannan abin mallakan ku ne na ku da bayinku ko kuma naku ne ku kadai shi yasa Allah yake takhafu takhafu na kasifatikum anfusakum ai amsalakum min al-ahrari kuna tsoron bayinku kamar yadda kuke jin tsoron ‘ya'ya'yaye waɗanda ba bayi ba daga cikinku. Walistifam bi ma'anan nafi istifami ya zo da ma'ana na korewa al-ma'ana ma'ana laisa mamali kukum shuraka da kum bayan ku ba su yi tarayya da ku ba cikin abin da aka muka ba ku sannan bayan ku ba kwa jin tsoron su su ne suke jin tsoron ku shine ila akhiri har zuwa karshe inda kum a wajen ku ba su yi tarayya da ku ba a wajenku fa kaifa taj'aluna ba'da mamaliki mamaliki lahi shuraka lahu to ta yaya za ku mayar da wani shashin abin da mallakan Allah ne halittan Allah ne abokanan tarayya a gare shi abu ne shi ya halitta sannan kuma ku ce abin abin bauta ne yana tarayya da abin tare da ku ba za ku yarda da cewa kun yi tarayya da bayinku ba kuna tsoron bayanku kamar yadda kuke tsoron junanku to ku ba za ku yarda da wannan ba sannan kuma ku nasabta wa Allah subhanahu wa ta'ala kazalika nufassilu al-ayati nubayyinuha mislu zalika tafsili kaman wannan wannan tafsilin ne muke bayyana ayoyi ne kaumi ya filuna ya tadabbaruna ga mutanen da suke mayar da hankali suke تدبر آيوي بل اتبع الذين ظلموا بالإشراك أهواءهم yace ba haka ba ne ku da bayanku ba ɗaya ba ne sannan abin da kuka mallaka bayanku ba su mallaka ba sannan kuma ba kwa tsoron bayanku kamar yadda su suke tsoronku shine ma'anan balɗin kenan ittaba allazina zalamu bil ishraki ahwa'ahum bi ghairi ilmi wanda suka zalunci kawukansu da shirka sun bi son zuciyarsu ne ba tare da wani ilimi ba faman yahdi man adalla Allah ai la hadiya lahu waye waye zai iya shiryatar da wanda Allah ya batar ai ba ne shiryatar da shi wa ma lahum min nasirina mani'ina min azabihi ba su da waɗanda za su hana musu azaban Allah fatin ya Muhammad ka tabbatar waje haka ka tabbatar da fuskarka ko ka tsayar da fuskarka lidini hanifa ma'ilan ilaihi ka doshi addini a addini kana mai karkata zuwa gare shi addini shi kadai ai akhlis dinaka lillahi anta wa man tabi'aka kai da wanda ya bika ku keɓance ibadar ku da addinin ku ga Allah shi kadai ku doshe shi da fuskar ku kai tsaye kar ku duba kowa fitratan lahi khilqatahu allati fatara an-nas 'alayha wa hiya dinuhu ai ilzamuha yana nufin fitrata din maf'uli ne na wani fi'ili mahzufi ku lazamci fitrar Allah halittarsa wacce ya kage ku akai ko ya kage mutane akai wanda addinin musulunci fitara ce wanda duk wanda Allah ya yi shi musulmi ya halicci wannan fitarar a jikinsa saboda haka komin bajima sai ya karbi addinin musulunci la tabdila li khalqin lahi li dinihi babu canjin halittan Allah shine addininsa ai la tubaddiluhu bi an tushriku kada ku canja shi wannan halittan ku yi mishi tarayya zalika dinul qayyim al-mustaqim ta tauhidullahi wannan shine addini ne kake madaidaici addinin kadai ta Allah walakin aksaran nasi ay kufara makka yawancin mutane kafiran makka la ya'lamuna tauhidallahi ba san kadai ta Allah ba munibina raji'ina ilayhi ta'ala fima amara bihi wa naha anhu kuna masu dawowa zuwa gare shi shi Allah madaukaki cikin abin da ya bada umarni da abin da ya hana halun min fa min fa'ili aqim wa ma urida bihi ay aqimu yace munidi na din hal ne na fa'ilin fa aqim din fa aqim din fatin ɗin kuma ana nufin yana ɗauke da ma'ana na akimu ne akimu fa'ili ne mufradi sai aka kawo mishi hal jami'i maimakon a ce fa'akim waje haka muniban ilaihi sai aka ce fa'akim waje haka munibi ne ilaihi a nan malamai sun saba wasu suna ganin cewa da farko an umarci ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ne da ke umarni zuwa ga ma'aiki idan kususiya bai shiga ciki ba to umarni ne zuwa ga al'ummarsa to domin a nuna wannan ma'ana shi ne da aka ce fa'afin waje haka sai can gaba aka ce munidi na ilaihi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu sai ce idza tallaqtumun nisaa yi kirari shi kadai maimakon ya ce ya yi wanda biyu idan tsallaktan nisa'a sai ya bar ifradin ya dawo jam'i idan tsallaktumun nisa'a domin a nuna wannan hukunci na talafi din ba kususiya a ciki yadda manzo sallama yake saki haka nan al'umma ma za su iya yin saki to shi yasa a nan ma aka ce fa'akim waje haka aka ce munibina ba ce muniban ilaihi ba shigan irin wannan suna na a cikin Qur'ani suna cewa gharabinsa a nuna umumi ne na tashri'i umumi na tashri'i wattaquhu ku ji tsoron sa khafuhu ku tsorace shi wa aqimus salata wa aqimus salata ku tsaya da sallah wala takunu minal mushrikina kada ku kasance daga cikin mushrikai minal ladina badalun badal ne na minal mushrikina بإعادة الجار تميميتا حرف الجر دم فرقوا دينهم باختلافهم في فيما يعبدونه cikin waɗanda kada ku kasance cikin waɗanda suka rairabe addininsu da saɓawansu cikin abin da suke bautawa wa kanu shi'an firakan fi zalika suka kasance daban-daban firka daban-daban akan wannan kullu hizbin minhum duk wani rindina cikinsu bima ladaihim indahum farihuna da abin da yake gunsu masururuna masu farin ciki wa fi qira'ati wa ta qira'a faraku ay min alladhina faraku dinahum mun bayyana wannan qira'a a karshe karshen suratul a'rafi qira'a ce ta hamza da kisa'i a can da nan gaba daya ay taraku dinahum allazi umiru bihi suka bar addinin su wanda aka umarce su a wannan qira'a kenan وإذا مس الناس أي كفار مكة ضر شدة idan tsanani da wata cuta ta shafi mutanen makka kafiran makka da aurabbahum sai su kira ubangijin su munibi na raji'i na ilaihi duna ghairihi suna masu dawowa zuwa gare shi banda wani thumma idza azaqahum minhu rahmatan bilmatai sannan idan Allah ya ɗanɗana musu wata rahama daga gare shi ta saukar da ruwan sama iza fariqun minhum sai wasu daga cikin su rabbihim yushrikuna su zo suna yin tarayya da ubangijinsu liyakfuru bima atainahum urida bihi tahdid cikin wancan ne da muka bayyana yana daukan fi'il mudari'i mai lamu ta'alili sannan kuma yana daukan filul amri lamun din lamun amri ne yace su kafirce wa abin da muka ba su wuri da bi tahdidi Allah ya haddada su ne su ci gaba da kafircewa ko butulcewa abin da muka ba su fatamatta'u fatamatta'u ku yi ta ku yi ta jin daɗi fa saufa ta'lamuna za ku zo ku san da akibata tamattu'ikum karshen jin daɗin ku fi iltifatun an ghaiba an yi iltifati ne daga ghaiba da farko ana magana da damiri ghaiba li yakfuru su kafirce sai aka ce fatamatta'u ku ku ji daɗi ku ji daɗi ba kaman wancan aya bane da yake li yakwa da yake wali ya tamatta'u a can ya kawo shi gai ba duka gaba guda biyu amma a nan na farkon liya furu bi ma sai na biyun kuma fatamatta'u fa sawfa ta'lamuna an bi ma'ana hamzatul inkar ya zo da ma'ana hamza na istifhamul inkari ne anzalna alaihim sultanan hujjatan wa kitabatan ko kuma mun saukar musu da wata hujja da wani littafi ne fa huwa ya takallamu a takalluma dalalatin wannan littafin wannan littafin sultanin yana magana magana na na dalili bima kanu bihi yushrikuna ay ya'muruhum bil ishraki da yana magana da abin da suka kasance suke tarayya da shi ay ya'muruhum bil ishraki wannan littafi ko hujja da muka saukar musu yana umartan su da yin shirka ko kuma haka ne la ba haka bane ba wani littafi ko wani hujja da aka saukar musu wai za zakana nasa kufara makkata wa wa wa ghairahum idan muka dandana wa mutane kafiran makka da wani su rahmatan ni'amatan wata rahama wata ni'ima farihu biha sai su yi farin ciki faraha batarin farin ciki na takama wa in tusibuhum sayyi'atun shiddatun idan abu mai tsanani mummuna ta shafe su bima qaddamat aydihim a sababin abin da hannayen su suka aikata idahum yaknatuna yayi asuna min rahama sai ka gansu suna dauke tsammanin samun wata rahama daban idza din anan ya zo jawabin sharfi ne jawabin sharfi na ɗin maimakon fa da ake kawowa a jawabin sharfi ne aka kawo iza a nan maimakon a ce fahim ya kanakuna sai aka ce izahun ya kanakuna wa min sha'anin mu'mini yana daga cikin sha'anin mu'mini an yashkura inda ni'amati ya gode wajen ni'ima wa yarju rabbahu inda shidda ya yi fatan alkhairi wajen ubangijinsa lokacin da ya shiga tsanani ba ya ɗauke tsammani ba wannan shi ne sha'anin mumini أولم يروا يعلموا أن الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا بسند الله ينا شنفد أرزكي ينا يلوتا شيء وند يسو يسو با امتحانا سبو جربه ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء kuma ya kuntata ya kuntata wa wanda ya so saboda ya jarrabe shi inna fi zalika da ayatin li qaumin yu'minuna biha cikin wannan yalwata wa wasu kuntata wa wasu kuma yace akwai ayoyi ga mutane masu yin imani fa'ati zal qurba al qarabata haqqahu min al birri was sila kabawa makusantan dangi haƙƙin haƙƙin su kome kusanci da kai a dangi ka bashi haƙƙahu haƙƙinsa haƙƙinsa minar birri minar birri na kyautatawa wasila da sada zumunci wal miskini haka nan ka ba wa miskini haƙƙinsa wa bin sabili ka ba wa matafi al musafira haƙƙinsa minar sadakati daga zakka ko daga sadaka wa ummatun nabiyyi taba'un lahu fi zalika yace al'umman kowanne annabi masu mishi biyayya ne cikin wannan yana nufin umarni aka ba wa manzo al'umman sama za su shiga karkashin wannan umarni zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah wannan shine fi alkhairi ga waɗanda suke nufin Allah ai sawabahu bima ya'maluna suke nufin samun ladansa da abin da suke aikatawa wa ulaika humul muflihun alfaizuna wayannan sune masu rabo masu rabauta wa ma ataytum min riban bi an yu'ti shay'an hibatan aw hadiyatan liyatlaba akthara minhu abin da kuke bayarwa saboda ku samu kari min riban saboda neman dadawa neman kari shine abin da zai bayar ko bi an yi ufa sai an a ba da abu hibatan kyauta au hadiyatan ko hadiyya li yutlaba aksara minha ko li yutlaba aksara minha dan a nemi fiye da wannan irin abin da galibi mata suke yi abin da ake ce ma biki shine idan wance ta haihu ki kawo dubu daya saboda idan kika haihu a ɗau dubu ɗaya da ɗari biyu ko da ɗari biyar a baya irin wannan kyauta da hadiyya duk wanda maza ba su cika yin wannan ba aikin mata ne galibinsa shi yasa idan wani biki ya samu wani ka mishi misali lokacin da naka biki ya tashi kar ka yi tsammanin komai a gunsa wannan shi ne aka fi so tare da kuma tsammanin wani abu gunsa din ja'izi ne a shari'a amma baya daga cikin futuwa ko makarin akhlaq eh misali kada biki ya taso maka gace to tunda lokacin bikin wani na dauki na dau dubu ahirin na bashi to la Allah ko a Allah kai tsammanin je wani abu dai zai fito a nan wajen har ka sashi cikin lissafi yadda ake wannan to shine yace fasunniya bismil matlubi ya ka ambaci abin da sunan abin da ake nema shi ne ƙari riban ɗin a duka ƙari ne suna ziyadati fil mu'amala na ƙari a mu'amala shi ne ce wa ma'ataitun min riban wa ma'ataitun sai ce min riban ai min ziyadati abin bayarwan sai aka kira shi da sunan abin da dan shi aka bayar ma'ana an bayar saboda neman daɗi da ƙari shi yasa yake liyar buwa fi amwalin nasi kira'a ta jumhur saboda ya samu daɗi ƙari a cikin dukiyoyin mutane don ya samu ƙari a cikin dukiyoyin mutane almu'taina wayanda aka ba su ai liyazida liyazida liyar buwa fi amwalin nasi saboda abin da ya bayar riban ya karu a cikin dukiyar mutane ya karu ya bayar saboda ya karu shine liyar buwa liyar zida kenan shi amwalin nasi in ya bayar abin ya karu cikin dukiyar mutane lokacin da za a bashi a bashi mai yawa fala yarbu yazku inda Allahi baya karuwa a wajen Allah ai la sawaba fihi lil mu'tina ga waɗanda suke ba waɗanda suka bayar din babu wani lada a ciki saboda ba su bayar dan lada ba sun bayar ne saboda lokacin da su ma wani abu ya taso musu a kara a basu dan wannan suka bayar wa ma ataitum min zakatin sadaqatin abinda kuka bayar na tsarkaka zuciya sadaka dan Allah kenan turiduna biha wajhallahi wanda kuke nufin fuskar Allah zatin Allah ko kuke nufin shi Allah fa ulaika wayannan humul mudifuna sawabahum wayannan sune waɗanda suke ribanya ladan su bima araduhu da abinda suka nufe shi suka yi niyya sun ba da abu kaɗan don Allah to suna nufin su ruɓanya wannan kaɗan ɗin ya zamanto da yawa Allah ya ruɓanya shi ya ba su da yawa a duniya da lahira to shi yake magana akan abubuwa guda biyu bayarwa don a ƙara wani abu don ya ƙaru abinda ka bayar ya ƙaru ya dawo gunka mutane ne za su ƙara su dawo maka da shi sannan kuma ka bayar dan Allah Allah ya ƙara ya dawo maka da shi shi ne wannan suna kiran shi wai abin nan hibatu sawab malaman fiku suna magana a kansa ja'izi ne da ya halatta wannan ma'aiki sallallahu sallama yana yin wannan ma'anar wannan shi ne in ka ba wa ma'aiki sallallahu sallama hadiyya misali hadiyya na rakumi baya man cewa sai wata ran zai wata ran kamance a zai dauki katon raƙumi wanda ya fi wanda ka ba shi sai shi a kai wa wani yana yin wannan ja'izi shi ne hibatu hibatu sawab ko hadiyatu sawab kenan amma duk abin da zaka bayar ka bayar kawai saboda Allah kawai wannan shi ne yafi fihi iltifatun anil khitaba yace yayi iltifati daga damiri na khitabi zuwa damirin ghaiba farko yace wa ma ataitum yace sannan karshe sai yace a fa ulaika humul mudifuna fa ulaika humul mudifuna Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum Allah shine ya halice ku sannan ya arzuta ku sun mayumitukum sannan yake kashe ku sun mayuhuyikum sannan zai rayar da ku ya kawo fi'ilai guda biyun a mabi saboda an rigaya an yi su ya halice ku ya arzita ku sannan mutuwa da rayuwar da ke yana nan gaba da ku sai ya ce sun mayumitukum sun mayuhuyikum hal min shurakayikum mimman ashraktum billahi man ya fa'alu min zalikun min shay'in cikin ababin da kuke tarayya da su da Allah akwai wanda zai iya yi muku wani abu cikin wannan akwai wanda zai iya yi muku wani abu zai iya yi muku wani abu cikin wannan shi ne ya kawo min min min guda uku cikin wannan aya hal min shuraka'ikum man yaf'alu min dinnan na farko jaru wa majrurun ne muta'alliqun bi mazufin shine khabar muqaddam man din shine mubtada mu'akhkhar kamar ya ce a hal man yaf'alu min zalikum min shay'in ka'ilun min shurakaikum kamar ya faɗi haka ne sannan kuma ya kawo man yaf'alu min zalikum wannan zaɗin maf'ulun bihi ne aka yi jarransa da min aka yi jarransa da min asalinsa ya fa'alu zalikum kawai hal man ya fa'alu zalikum hal man ya fa'alu zalikum zalikum ɗin mafi'ulun bihi ne aka yi jarransa da min sannan min shay'in dinnan min dinnan na bayani ne shi ne min guda uku na farko min shurakaikum muta'alliqun bi madhufin khabar muqaddam sannan min zalikum maf'ulun bihi ne aka jarransa da min min shay'in kuma min din na bayani ne kamar wanda ya gabata inna la ya'lamu ma tad'una min dunihi min shay'in irin wannan ko ma yad'una min dunihi min shay'in irin wannan ne la ai babu cikin ababen da kuke tarayya da su da Allah babu wani da zai iya aikata muku wani abu daga cikin wayannan abubuwa ma'ana ba mai halitta cikinsu ba mai arzitarwa cikinsu ba mai ɗauke rai cikinsu babu kuma mai rayarwa cikinsu subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna bihi Allah ya tsarkaka ya ɗaukaka daga duk abin da suke mishi tarayya da shi zahar al-fasad fil barri ay al-qifar gunda ba ba ruwa kenan fako barna ya yadu a ciki bi qahfil matri da farin ruwan sama ko karancin ruwan sama wa qillatin nabati da karancin tsoro wal bahari hakanan barna ya wakana cikin kogi ay al-biladin lati ala al-anhari da killaci ma'iha garuruwan da suke kan korama saboda ƙarancin ruwansu bi ma kasabat aidin nasi a sababin abin da hannayen mutane suka aikata min ma'afi na nau'o'in sako liyuziqahum bil ya'i wan nuni dan ya dandana musu an karanta da ya an karanta da nunu da nunu din a riwaya ce ta kumbul shi ne karanta ya karanta a linuzikahum da nunun don mu ɗanɗana musu jamhur suka karanta liyuzikahum liyuzikahum ba a dallabi a hannu don mu ɗanɗana musu a shashin abin da suka aikata ai uqubatau azabansa ma'ana ba ya dandana musu azabar dukkan abin da suke aikata ba ya dandana musu azaban shashin abin da suka aikata sauran ya yashe musu shine waya aku an kafirin din da yazo a wata aya kenan da za a dandana azaban duk ayyukan da ake munana to sai dai a halakar da al'umma gaba daya yace yayi hakan ne la'allakum yarji'una yatubuna da Allah za su dawo su tuba kulli kufari makka ta ka gaya wa kafiran makka siru fil ardi siru fil ardi ku tafiya a doron kasa fanzuru kaifa kana akibatu alladhina min qabl ku duba yaya karshen waɗanda suke gabaninku ya kasance كان أكثرهم مشركين يوانشنسو مشركين فأهلكوا بإشرافهم حكى على كدسو لشركا لسكين ومساكنهم ومنازلهم خاوية gidajen zamansu da garuruwan da suka zauna da gidajensu gaba daya empty babu kowa an halakar da su fa'afin wajen haka lidini kayyini ka fuskanta da fuskarka ko ka miƙar da fuskarka ga addini miƙaƙe dinin islami addini musulunci min qabl an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah huwa yawmul qiyamati ranan da babu koma komawa daga Allah ma'ana ranar da idan aka tashi ba za a dawo duniya ba yau mai izin a wannan ranar يصدعون فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد أصلا سيتصدعون هكا شيء يصدعون هكا إدغام التاء في سدي يتفرقون رانا لسكي ربوا بعد الحساب باين حساب إلى الجنة والنار وسجي الجنة وسجي وتا من كفر فعليه كفره وان يكافر شيء to kafircinsa yana kansa ne wa balu kufrihi sakamakon kafircinsa yana kansa wa huwa nar shine wuta wa man amila salihan wanda kuma ya aikata aiki salihi salihi fali an fusihim yamhaduna sannan yuwaffi'una manazilahum fil janna za su take take gidajensu masaukansu cikin aljanna shine fali an fusihim yamhaduna dan kansu suke wa shimfiɗa dan kansu suke wa shimfiɗa a gidan aljanna ya yi bayani ne akan yau mai izin ya sadda una ya yi bayani bayani farko man kafara fa alaihi kufruhu bayani na biyu wa man amila salihan fa li anfusihim yamhaduna li yajziya muta'alliqun bi yasaddauna li yajziya nan wa al wasilatu fi ta'wil masdarin fi mahall jar majrur bil lam muta'alliqun bi yasaddauna yawma idin yasaddauna liyajziya shi ne ma'anansa ya saddauna liyajziya alladhina amanu wa amilu salihati za su rarrabu a ranan saboda Allah ya yi sakayya wa waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan salihai min fadlihi daga fadalarsa yusibu ya ba su lada innahu la yuhibbul kafirina shi baya son kafirai ayyu aqibuhum yana musu uquba ومن آياته تعالى إلى ذكرين آيوين سامدوكتي أن يرسل الرياح يأيكو دا يأيكو دا إسكوكي مبشرات بمعنى لتبشركم بالمطر إسكن سمك بشارة بشارة سوكن روان سما ويزيقكم بها من رحمته يدندنا مكو دا رحمة almatsari walhisbi ruwan sama da damshin ƙasa walitajiriyar fulku sannan kuma ya aiko da iskan saboda jiragen ruwa suna tafiya a sufunu biha jiragen ruwa suna tafiya da wannan iska ɗin wannan ne ya sa a can baya da ya ce mubashiratin ɗin sai ya mayar da isimin fi'ili ya ce bi ma'ana litubashira kumdan domin ya yi atsafinsa zuwa walitajiriyar fulku kamar ya ce wa min ayatihi an yursila riyaha litubashirakum waliyuzikakum min rahmatihi walitajiriyar fulku dukan su tafi fi ilai bai daya bi amrihi bi iradatihi da nishinsa walitabtagu tasalabu min fadlihi saboda ku nema daga fadalarsa arzika ku nemi arziki da tijarati fil bahari ku nemi arziki da kasuwanci cikin kogi wal'allakum tashkuruna hazihi ni'ama da Allah za ku gode waɗannan ni'imomi ya ahla makkata ya ku mutanen makka wa tuwashidunahu ku zo ku takku ku kadaita shi ولقد أرسلنا من قبلك رسلا حقيقة من أيكو من زني قبلنك إلى قومهم زوى جماعة فجاءوهم بالبينات بالحجج الواضحات على صدقهم suka zo musu da hujjoji bayyanannu akan gaskiyansu fi risalatihim ilaihim a wajen aiko su zuwa gare su fakazzabuhu mutanen nasu sai suka gareta su فانتقمنا من الذين أجرموا أهلكنا الذين كذبوهم sai muka halakar da waɗanda suka karyata su muka ɗau fansa asali asali fantakamna minhum ne sai aka kawo ismi zahiri a wajen da zamiri ke zama wa kana hakan alaina nasrul mu'minina da kafirina taimakawa mumunai akan akan kafirai wani abu ne wanda muka wajabta wa kanmu bi ihlafihim da halakar da kafiran wa inja'il mu'minina da tsiratar da mu'minai Allahu allazi yursilu riyaha fatusiru sahaban Allah subhanahu wata'ala yana yana aika iska fatusiru sahaban tuz'ijuhu sai ta girgiza gajimare fayabu sutuhu fi sama'i ya shimfida gajimaren a sama ya shimfiɗa gajimaren a sama kaifa ya sha yadda ya so min killashin kaɗan ne wa kasaratin ko kuma da yawa ne da ya ce fa tusiru sahaban sai ya danganta fa'ilin zuwa ga arziya fa ya busutuhu ɗin kuma sai ya danganta fa'ilin zuwa Allah subhanahu wa ta'ala fa ya busutuhu fi sama ya kaifa ya sha Allah ya shimfiɗa gajimarin a sama yadda ya so wa ya ja'alhu kisafan bi fati siri wa sukuniya kisafan ko kuma kisfan kisfan din a kira'a ce ta ibn Amir Shami shi kadai sai dai Hisham ya karanta da wajihi guda biyu kisafan ko kisfan ibn Zakwan ya karanta da wajihi ɗaya ne kawai yana karantawa shi hisfan ne sauran ƙurrau gaba ɗaya sun karanta shi safan mun bayyana cewa hisfan ɗin mufradi ne kisafan ɗin kuma jam'i ne shi ne yanki ya mayar da shi gutsure gutsure yanki yanki shi ne qita'an mutafarriqatan gutsure gutsure a rarrabe abu daban-daban fataral wadaqa al-matara sai ka ga ruwan sama ya khuruju min khilalihi yana fita a tsantsan kayaninsa ay wasafihi a tsakiyan gajimaran fa idza asaba bihi bil wadqi man yasha'u min ibadihi yayin da ya samarwa waɗanda ya so daga bayinsa daga wannan ruwan idza hum yastabshiruna sai ka gansu suna farin ciki yafrafuna bil matri suna farin cikin samun ruwan sama وإن وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم كما sun kasance ko da ma sun kasance shi ne manan wa in kanu min qabl wa in kanu min qabl ko da ma sun kasance gabanin qabl an yunazzala alaihim gabanin a saukar musu min qablihi takidun an maimaita min qablihi din saboda ta'khiri lamublisina ayisina min inzalihi suna masu masu ɗauke suna masu ɗauke tsammani daga saukansa shine wanda muka karanta da zu a yubulisul mujrimina dinnan irin sa ne anan shine idilafi kenan sun ɗauke tsammani sun yi tagumi suna zaune saboda rashin ruwa to sai Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ruwan ijilat din tagumi ka zauna zaman tagumi fanzur ila asari wa fi qira'ati asari ka duba gurbi ko guraben rahmatillahi guraben rahmar Allah qira'a na asar din qira'ar hamza da kisa'i da kuma riwaya ta hafsa an afiya shi jam'i ai ni'imatahu bil matsari ku duba ni'imar Allah na saukar da ruwan sama kaifa yuhyi al arda ta yaya yake raya ƙasa ba da mautiha ai yubsiha bayan ta bushe bi an tundita ta tsirar da ta yaya za ta tsira take tsirar da rai إن ذلك المخيي المخيي الأرض wannan mai rayar da ƙasa matacciya la muhyil mauta shine mai rayar da matattu inda kun ga wannan da idan ku kun yadda matacciyar ƙasa tana tana tsirar da tsiro abinda babu yake fita ya zamanto akwai kun ga wannan to wancan wanda ba ku ganin ba wanda yayi wannan shine yayin sa وهو على كل شيء قدير شيء يكون أكن قومي ولئن لام قسم لام لنرزوا أرسلنا ريحا إذا مك أيكو دا إسكا مدرة على نبات يتوتر تصرو فرعوه فرعوه سكا جيش مصفرا سكا جاسر مصفرا ya koɗe ya zamo yalo koɗaɗɗe da zallu faru za su zamo a jawabul kasam jawabi na kasam din nan la'in din za su zamo min ba'dihi ai ba'da sharihi bayan kodewan wannan tsoron yakfuruna yakfuruna yajhaduna ni'mata bil madari suna musawa ni'imar ruwan sama din suna musawa ni'imar ruwan sama din yajhaduna ni'mata bil madari sai su musawa ni'imar Allah subhanahu wataala na ruwan sama din fa innaka la tusmi'ul mauta kai ba za ka ji ba ka ba ka jiyar da matattu ma'ana batattu waɗanda suka bata ba za ka iya shiryatar da su ba kai musu wa'azi su ji su shirya almauta a nan majazi ne ba hakiki ba ne saboda matattu din ana jiyar da su manzo sallama ranar badar mun bayyana daga baya an jefa gawawwakin mushrikan makka cikin tsofon rijiya sai ya tsaya yana kiran su da sunayensu wane ka tadar da abin da na gaya ma ka tadar da abin da na gaya ma wane sahabbai da suka ce za ka kira matattu sai ya ce ku ba ku bi su ba ku fi su jin abin da nake fada ba to saboda haka ne almauta ana ana nufin majazi ne waɗanda suka fata ba za ka ji yadda su ba wala tusmi'u summa du'a wala tusmi'u summa du'a ba za ka jiyar da kurame kurame ba za ka jiyar da su kira ba idza ya idza wallau bi taqiq hamzatayn wa tasheel thaniyati bainaha wa bain al-ya'i idza ko idza wallau mudbirina idan suka juya suna bada baya ba za ka jiyar da su ba ba za ka iya shiryar da su ba wa ma'anta bihadi ummi an dalalatihi sam kai ba za ka zamo mai shiryatar da makafi daga batan su ba makafi ba za ka shirye su daga batan su ba in ma tusi usama ifhan wa qabulin ba ka jiyar da wasu jiyarwa na fahimta da karba illa man yu'minu bi ayatina alquran sai wadanda wadanda suke yi imani da ayoyin Qur'ani to su kake jiyarwa fahim muslimuna su ne musulmai ko su ne muflisuna bi tauhidillahi masu keɓance wa Allah kaɗaitaka ya kawo yu'minu ɗin da lafazi ya kawo fahim muslimuna da ma'ana Allahu allazi khalaqakum min da'afin ma'in mahin Allah shi ne ya halice ku daga ruwa mai rauni sun maji alamin ba'adi da'afin akhar wa huwa da'afu tufuliya sannan bayan wani rauni shi ne raunin yarunta kuwatan sai ya sanya muku wani ƙarfi ai ku a kuwata shababi ƙarfin samartaka sun maji alamin ba'adi kuwatin bayan wannan ƙarfin da'afan sai ya sanya muku rauni wa shaibatan shine furfura shine da'afal kibari wa shaibal harami raunin girma da furfuran tsufa wa da'afu fi salasa da'af din wuraren nan guda uku gaba daya bidan mi awwalihi wa fatihi an karanta du'uf an karanta da'af karanta du'uf an karanta da'af kenan bayyana asalin wannan kira'a karshe-karshen a suratul anfal ya kulu kuma ya sha'o min al-da'afi wal kuwati wa shababi wa shaiba Allah yana halittar abin da ya so ne daga rauni da ƙarfi da samurtaka da furfura wa huwa al-alimu bi tadbiri khalqihi shi masani ne na shirya halittarsa alkadiru alama ya shawo mai iko ne akan abin da ya so wa yau mata kuma sa'atu ranar da kiyama za ta tashi yuksimu ya halifin mujrimun kafirun kafirai za su rantse ma da bisushin kuburi gaira sa'a ba su zauna ba cikin kaburruka sai awa ɗaya ko sakan ɗaya sa'a lokaci ne wanda ba a mishi iyaka ba yi wa yi wa sa'a iyaka da awa daya din wato istilahi ne na urfi ba lugha arabiya ba ce a larabcin aka ce sa'a lokaci daga sakan daya ko ƙasa da sakan ma shine za su ce ba su daɗe cikin kaburruka ba fiye da sakan daya yanzu ne suka mutu yanzu kawai aka yi tashin kiyama قال تعالى كذلك كانوا يؤفكون يصرفون عن الحق البعض hakanan ake kawar da su daga gaskiya tashin alkiyama kama surifu anil haqqi kamar da aka kawar da su daga gaskiya asidiku a asidiki fi muddatin lubusi gaskiyan takamaiman gaskiyan adadin shekarun da suka yi din ba su sani ba aka kawar da su وقال الذين أوتوا العلم والإيمان من الملائكة وغيرهم ودن دعك باس إلمي دا إيماني ملائكو دا وننس سكشي لقد لبستم في كتاب الله كن دقي تكين قسا أتكين للتاسين الله فيما كتبه في سابق علمه cikin abin da ya rubuta a ilimin shi da ya gabata fil azal ila yawmil ba'asi kun jima ne zuwa ranan ba'asi zuwa ranan tashi din shi ne fi kitabin lahi a nan abinda yake nufi da fi kitabin lahi shi ne watanni da ranaku irin na duniya idan aka duba watanni da ranaku irin na duniya daga ranar da kuka mutu ne zuwa ranar tashin alkiyama kuka zauna a cikin kabari haka ne ya bambanta da wasu da wasu yanzu wanda suka rasu lokacin annabi nuhu dadewansu da wanda suka rasu a wannan zamanin a wannan itibari daban ne wancan sun fi dadewa haka nan abin da ya ce fi kitabin lahi din idan kuma aka duba alamul barzak din inda bayan mutuwa duniyar da ake rayuwa din to shi ne zai kasance gaira sa'a duk zai kasance wani lokaci ne ba irin wannan lokaci na wannan duniya ba ne saboda kowace duniya kowace duniya tana da fasa'isi na lokaci to shi sa ake cewa duniyar barzakhi din ya yi kama da duniyar bacci ko hadara ta khayalin bacci domin haka ne cikin bacci kankani to sai ka ga kayan mafarki ne tsawo cikin bacci misali idan ka yi bacci kamar na minti biyar a cikin bacci minti biyar sai ka ga kun yi tafiya a cikin jirgin ruwa misali daga daga nan nigeria zuwa china sannan kun tsaya a garuruwa daban-daban kun tsaya a wannan kasa kun tsaya a wannan kasa a kowace kasa kuka tsaya kun tsaya kun ci abinci kun yi kaza duk cikin mintunan nan biyar mintuna biyar haka in ka tashi kuma baka shakku akan tsawon wannan tafiya da dadewan baka shakku akan wannan to kaga kenan mintuna da awoyi da shekaru da watanni din sukan bambanta da yanayin bambancin awari duniyoyi to domin haka ne suke bambanta ko suke faɗan ta'abiri daya ashabul kafi ba shekara dari uku suka yi ba suka ce kalu da bisna yawman aw ba'da yawmin ba uzairu shi kuma shekara dari yayi ba sai ce da bitu yawman aw ba'da yawmin ba haka nan wanda suka dade ma a cikin duniya kala kam da bitu fil ardi adada sinin kalu da bisna yawman aw ba'da yawmin fas'al adina ba to to kamar wannan ne su kuma wannan malami su gaira sa'a ba gaira sa'a tun ka duba an san da suke bayarwa jidde ne wanda ya shekara ɗari uku wanda ya shekara dubu wanda ya shekara ɗari wanda ma da safe ya rasu da yamma aka yi tashi na kiyama duka in ka tambaye su daɗewan za su ce yawmin au ba da yawmin ne saboda suna la'akari ne da abin nan awoyi da shekaru da ranaku na alamin da suka rayu a alamin khayali suke ce ko alamin barzakhi wanda muka ce yayi kama da hadara ta khayali na bacci shine wannan to shi yasa yace laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'th fa hadha yawmul ba'th alladhi ankartumuhu walakinnakum kuntum la ta'lamuna wuqu'ahu ranar da kuce kuka ce ba za a yi shi ba kuka yi inkarinsa to wannan shine ranar amma ku mutane ne wanda ba ku da sanin aukuwarsa fa yau mai zin layan fa'u biliya'i wa ta'i a nan da yaɗin kufawa ne da nafi'u suka karanta suka karanta a nan ku a kufawa ne suka karanta a can cikin suratul mu'min shine kufa kufawa da nafi'u suka karanta da ya fa yau mai zin layan fa'u biliya'i fa yau mai zin la tanfa'u allazina zalamu ma'aziratuhum ana duba fa'ilin ma'aziratu din mu'annafi ne majazi ko a ce yanfa'u ko a ce tanfa'u udurin da suka bayar ba zai musu amfani ba fi inkarihim lahu wala hum yusta'tabuna la yutlabu minhum al-utba ay ar-ruju' ila ila ma yardallah sannan ba za a nema musu komawa abin da Allah ya yarda da shi ba ba za a nemi wata ibada ko wani tauhidi a gunsu ba bayan an dawo da su ba zai musu amfani ba walaqad darabna ja'alna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli masal yace mun sanya wa mutane cikin wannan qur'ani kowanne irin masali sifa da misali tambihan lahum saboda fadakar da su wala in la mukasani shi itahum ya muhammadun sallallahu alaihi wasallama bi ayatin wallahi inda za ta zo musu da wata aya misal al'asa waliyar ire-iren sanda da hannu da musa na ayoyin annabi musa da ya kulan nan lalazi na kafaro waɗanda suka kafirce za su ce minhum waɗanda suka kafirce daga cikinsu za su ce in ma'antum ma'antum ai Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama wa ashabuhu kudin nan illa mubtiluna ashabu a bafi ku mutane ne waɗanda masu bafi ba masu gaskiya ba ne a nan da ya ce layakulan na hazu a fuzifa min hununin raf'i litawalin nunati والواو ضمير والواو ضمير الجمع من كتاب الساكنين din sabuku kalam ne ma'ana abubuwan da ya faɗan nan gaba ɗaya a nan babu shi inda da ya na aka ce da ya na ne to shi ne an cire nunun raf'i saboda tattarewar nunun da yawa an cire wawun na jam'i saboda haɗuwan sukuni guda biyu amma da aka ce la ya kulan na ba abin da aka ce ba abin da aka ce fa'ilin la ya kulan na ɗin shi ne allazi na kafaru la ya kulan nan lazi na kafaru kazalika ya taba ullahu ala kudubin lazi na la ya adamuna tauhid haka Allah yake kulle yake toshe zukatan waɗanda ba su san tauhidi ba kama tobi ala kudubi ha'ula'i kamar yadda ya kulle zukatan wa'annan fasbir kai hakuri inna wa'adallahi bi nasrika alaihim haqqun alkawarin Allah da baka nasara akan su gaskiya ne wala yastakhisannaka alladhina la yuqinuna bil ba'th ay la yahmilannaka ala ala al-khiffati wa qaysh bitarki bitarki sabri kada waɗanda ba su da yaƙinin tashin alkiyama su ɗaura ka su ɗaura ka a kan rashin himma da kuma a rashin shi shi ne karayar zuci rashin iya yin abu ko ka ɗauki cewa ba za ka iya yin haƙuri ba kamar ya ce ne kada su ɗaura ka rashin haƙuri rashin haƙuri ɗin abu abu da bai kai ya kawo ba kamar hiffa din mashi jama'an hiffa din ne bitar ki sabari da barin hakuri ai la tasrukannahu kada ka kuskura ka bar hakuri din suratu lukman surata lukman makiyatun illa walau anna walau annama fil ardi min shajaratin aqlam al ayatayn wannan aya zuwa ayoyi guda biyu fa madaniyatani su sun sauka ne su sun sauka a madina ne وهي أربع وثلاثون آية نادى آيوي قدا ثلاثين دفقو ثلاثين دفقو bai faɗi ɗaya daga cikin adadin ba ya zo a cikin muktasar ɗin nazimatu zuhuri a walukuma na naharun laisa da'awa wa in shi'iri سورة لقمان نهر مصحف النهر من بينا شيني مصحف شام دكوفة بصرة ليس دعوة دام تن ليس ثلاثين دل إن دعوة زي باك فدو شيني أولا لما صاي شي بدا أكو آيوين سورة لقمان ثلاثين دا أكو لي إذا كقارا وأكو دايا زي زما فدو با to shi ne adadin ayoyin ragowar masahishi din kenan musafin makka da na madina na farko da na madina na biyu shi ne talatin da uku shi sa mu muke kidayawa talatin da uku din kenan shi ne ya faɗi ɗaya daga cikin adadi guda biyu sai ya bar ɗayan nazalar ba da safa ta sauka ne bayan suratu safa wannan babu a wata nuska bismillahir rahmanir rahim ألف لام ألف دلام دميم الله أعلم بمراده بذلك Allah shi ne masanin muradinsa da waɗannan harufa guda uku. Tilka ai haɗi da ayatu waɗanne ayoyi, ayatu da kitabin Qur'an ayoyin Qur'ani alhakimi bil hikima mai hikima wal idafatu bi ma'ana min ayatul kitabin nan idafa idafa ce tana dauke da ma'anan min ay ayatun min alkitabi huwa hudan shi shiriya ne wa rahmatun shi rahama ne bin raf'i an karanta da rufa wannan kira'a a kira'a ce ta hamza shi ya karanta hudan wa rahmatun lil muhsinina sauran qurra'u kamar yadda muke karantawa hudan wa rahmatan lil muslimina wa fi qira'ati amma yace a qira'ar yawancin mutane yana nufin jamhurul qurra lin nasbi da nasaba ne halan min al ayati al al amin fiha ma fi tilka min ma'ana al ishara amilin wannan halin abin da yake cikin tilka na ma'anan ishara da ke tilka din ismul ishara ne to shi ne ya wa waɗannan ismai guda biyu na saba hudan wa rahmatan alladhina yuqimuna as-salata bayanun lil muhsinina su muhsinai din su ne waɗanda suke tsaye da sallah wa yu'tuna zakata suke ba da zaka wa hum bil akhirati hum yuqinuna hum sani ta'kid hum nabiyu din ta'kidi ne su masu yaqini ne da lahira ulaika da hudan min rabbihim su ne waɗanda suke shiriya suke kan shiriya daga ubangijinsu wa ulaika humul muflihun alfaizun su ne masu rabo wa minan nasi man yaftari lahwal hadisi ay ma yalihi minhu amma ya'ni daga cikin mutane akwai wanda yake siyan hira na wasa hira na wasa shine ma yalihi minhu abinda zai shagalta da shi amma ya'ani zai shagalta da abin da yake yi shi amfani abin da zai shagaltar da shi daga yin abin da yake da amfani shine kayan kide-kide da wasanni wanda suke shagaltarwa daga ibada liyadilla bi fatihi liya'i wa dammiha an karanta kira'o'i guda biyun da mun bayyana irinsa daga baya kira'ar ibnu kasir ne da abu amrin basri liyadilla shi ne siyan ya bata da kansa an sabilillah tariqil islam ya bata daga tafarkin Allah tafarkin musulunci liyudilla kuma litami dan ya badda wasu wanda ya saya ya saya saboda ya badda wasu da gairi ilimi ba tare da wani ilimi ba wa yattakhizaha bin nasbi affan ala yudilla an karanta wa yattakhizaha wannan qira'a ce ta hamza da kisa'i da riwaya ta haf su suka karanta wa yattakhizaha shuba da sauran qurra'u suka karanta wa yattakhizuha shi yasa yace wa birrafi atfan ala yajtari in ka karanta wa yattakhizuha atafi ne zuwa ga yajtari din a kira na farko kaman ya ce liyudilla wa yattakhiza liyudilla wa yattakhizaha kira ta biyu kamar ya ce wa minan nasi man yajtari man yashtari kuma ya ce wa minan nasi man yattaki duha man yattaki duha man yattaki duha huzu'an mahazu'an bihi ya rike abin da ya siya din lahawul hadisi din ya rike lahawul hadisi din ya zamanto abin izgili ko ya mayar da ayoyin abin izgili ko ya mayar da hanyar Allah din ko ya tafi da hadik yana komawa sadidin da ke mu'annasi ne hudu an hanyar Allah din ya mayar da ita abin iskili ana ya fatar daga hanyar Allah ya mayar da ita hanyar Allah din abin yin iskili ulaika lahum azabun muhinun zu ihana waɗannan suna da azaba mai sa wulakanci wai za tutula alayhi ayatuna wannan ɗin da ake magana a kansa idan aka karanta masa ayoyinmu ai alkur'an walla mustakbiran mutakabbiran sai ya juya yana mai takama da girman kai kallon mismaha ta ce bai ji ta ba ka anna fi uzunaihi waqawa ka ce a kunnuwansa akwai nauyi samaman akwai rashin ji wa jumlata tashbihi jumloli guda biyu na tashbihi كأن لم يسمعها ده كأن في أذني وقرا حالان من دليل والله حال ne ko wanne daga cikin su gantan tabiri na walla aw isaniya ko kuma na biyun jumla ta biyu ka anna fi uznai waqra ya kasance bayanun lil ula ya zama bayani na farko na farkon shine hal fa bashiru a'limu ka sanar da shi bi azabin alimin mu'lim وذكر البشارة تهكم به yace an faɗi bishara ne saboda a mishi ta hakumi ma'ana a mishi izgilanci a jilmin yadda shi saboda babu bishara a azaba wa huwa nadar bin haris shi ne nadar bin haris kana ya ci da haira yana zuwa garin haira yattajiru yana kasuwanci فيشتري كتب أخبار الأعاجم سيسي للتتفن لابارا عجماوة ويحدث بها أحد مكة سيزو ينا باوة متانا مكة لابار ينا كرنتا مصر آير تاسو كني أكنسا ويقول هنا شوى إن محمدا يحدثكم أحاديث عاد وثمود Muhammad yana ba ku labarin adawa da samudawa wa ana uhaddisukum ahadisa faris wa rum ni kuma ina ba ku labarurrukan farisawa da rumawa fayastamlihuna hadithahu sai su dinga jin daɗin maganarsa wa yatrukuna wa yatrukuna istima' alquran sai su bar sauraron qur'ani sai wannan aya wa minan nasi man yashtari lahu alhadisi sai ta sauka innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im wadanda suka yi imani suka yi ayyukan salihai suna da aljanna ta ni'ima khalidina fiha halun muqaddara ay muqaddaran khuluduhum fiha an kaddara musu da dawwama ciki idan da kaduha idan suka shige suka shige ta wa'adallahi haqqan وعدهم الله ذلك وحقه حقا ألا ya mutu alkawari sannan kuma ya tabbatar da wannan ya zamo masdarai ne guda biyu an cire musu fi'ili an cire fi'ilin wa'ada a wa'adan layi fi'ilin hakka kuma a hakan huwa al-azizu allazi la yaghlibuhu shay'un shine mabuwayin da ba abin da zai samu galaba a kansa فيمنعه من إنجاز وعده ووعيده يهانا شي زرتر دا alkawari shi ko wa'idi shi alkawari na shiga aljanna da wa'idi na shigarwa wuta alhakimu allazi la yada'u shay'an illa fi mahallihi shine mai hikima wanda baya aji abu sai a mahallinsa خلق السماوات بغير أمد ترونها يا هلكي سما كنا جنن كنا جننتا ba tare da jingira ba ai al'amas jam'u imas wa huwa al-ustuwana shine abinda bagajini ko katon fila wanda ake jingina rufin sama a kai وهو صادق بأن لا أمد أصلا yace wannan yana nuna asali ma ba shi da ba shi da ustuwana ginshikai waɗanda aka aka rike saman da su ba wai a ganin ba ganin idon ku bane yana nufin asali babu ba yi sama da wasu ginshikai waɗanda suka rike shi ba shine yace tarauna hadin kuna gani babu ginshikai da suka rike sama wanda asali ma babu wa alqa fil ardi rawasiya jibalan murtafi'a ya jefa duwatsu madaukaka a doron kasa li'alla tamida tataharraka bikum saboda kada kasa din ta girgiza da ku wa basta fiha a cikin ƙasan kuma ya yada min kulli dabba daga kowace irin dabba kowace irin halitta min din za'ida ce wa basta fiha kulla dabbati wa anzalna fihi iltifatu an ghaiba sai ya bar damirul ghaib da yake khalaqa wa alqa sai ya bar wannan damirul ghaiba sai ya dawo damirul mutakallim yace wa anzalna min as-sama'i ma'an muka saukar da ruwa daga sama fa ambatna fiha min kulli zawjin karim muka tsirar daga wannan ruwan kowanne irin sinfin tsiro sinfin hasani kowanne irin nau'i na tsiro mai kyau muka tsirar da shi haza khalqul lahi wannan shine halittan Allah ai maku makhluquhu abin da shi ya halitta فأروني أخبروني كنون من يا أهل مكة كومتانا مكة ماذا خلق الذين من دونه غيره من ودن سكي وننسى سكة هذتا أي آلهتكم أبدا بوتنكم حتى أشرتم هذه تعالى har kuka mayar da su tarayyan Allah madaukaki wa ma istifhamu inkar ma din istifami ne na inkari مبتدا المبتدا لي وذا بمعنى الذي ذا كما معنى الذي اسم الموصول بصلته خبره اذا aka hada da silar dinsa zai zamanto khabar din ma din ne silar sa din shine khalaqal ladina din za ism al-mawsul khalaqa din silatul mawsul to in ka hada sai ka fitar da khabarul mubtada din ma وأروني معلق عن العمل أروني كما أن هنا شيئيكي لك شيء فأروني كنونا مني maimakon a kawo mafi'ulinsa aka yanke shi da aiki aka kawo istifani aka ce ma za halakar da min dunihi wa ma ba da hu yana nufin ma za halakar da min dunihi din sadda masaddal mafi'ulai ne ya toshe gunda mafu'ulai guda biyu na aruni din suke zama maimakon a kawo mafu'ulai guda biyu aka kawo istifani ya toshe musu gu bal lilintiqali azzalimuna fi dalalin mubin babu wani abin da suka halitta su azzalimai suna cikin bata bayyin bayyananne bi isra'ihim da tarayyansu wa antum minhum ko kuma mutanen maka kuna cikin su ولقد آتينا لقمان الحكمة منها العلم العلم والديانة والإصابة في القول من باو لقمان حكمة cikin hikimar da aka bashi ilimi da addini da kuma faɗan magana daidai baya kuskure shi a maganarsa wa hikamuhu kasiratul ma'sura hikimominsa da yawa ne wanda ana rarrawaitowa kana yufti qabla bi isati daud yana ba da fatawa gabanin a haifo da annabi dauda wa adraka bi isatahu sai ya riski bi isarsa wa akaza anhu ilma sai ya karbi ilimi wa taraka fitiya sai ya bar fatawa wa qala fi zalika a cikin wannan yace ada aktafi idza kufitu idan aka isar mini bazan bazan ba wa kaina isarwa ba ma'ana abu ne na ɗauki ɗawainiyar yinsa sai wani ya zo ya ce zai yi ba zan bari in futa ba ana yana tafatawa yana tawa a ji aka ce an aiko annabi ita ya huta ya ce ya daina wa'azi ya ce annabin da aka aiko ya ci gaba da ya ci gaba da asalin wa'azinsa ala tafi idza kufitu وقيل له أي الناس شر أكشي أمتاني وأيتي شر قال سيتي الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئا wanda idan mutane suna ganin sa yana mummuna aiki bai dane shi ba ba ruwansa ma'ana marar kunya kenan an aiwa kulna lahu an shkur lillahi muka ce mishi ka gode wa Allah alama afaka min hikma akan abin da ya baka da hikima ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وان يقول ياي وكان سبودياني لأن ثواب شكره له لا دنقودي الناشي نشيزا أباوا ومن كفر النعمة وان يبتل شيء ونعمة فإن الله غني عن خلقه حميد محمود في في سبعه Allah mawadatin halittansa ne abin yabawa ne cikin duk abin da yake yin sa ne wanda kurka tuna idh qala luqman libnihi yayin da luqman ya ce wa dan shi wa huwa ya'izuhu a lokacin yana mishi wa'azi ya bunayya tasgiru ishaq tasgiri ne na tausayawa bunay din tasgiri ne na ibin kace ibin da bunay da karami dan karamin da tasgirin sa ne ya bunayi ya ɗannan nawa ƙarami la tushrik billahi kada ka yi wa Allah tarayya inna shirka billahi tarayya wa Allah da zulmun azim zalunci ne mai girma faraja ilaihi dan sai ya dawo wa aslama ya musulunta wa wasaina al-insana biwalidayhi mun yi wa dan adam wasici da iyayensa ai amarnahu an an yabarrahuma mun ba shi umarni ya musu biyayya wannan aya mutarida ce ayoyin nan guda biyu mutarida ne tsakanin kistosin annabi lukuman ko in ce lukuman da ke an ce shi ba annabi ba ne hamalatu ummuhu fa wahanat wahanan ala wahani sai ta raunana rauni kan rauni ai ضعفت للحمل تاروننا دا goyon ciki wa da'ufan litalafi sannan ta raunana da raunin nakuda wa da'ufan lilwilada ta raunana da kuma raunin haifuwa wa fisaluhu ai fisamuhu yayansa shi mutum din shi a maini cikin shekaru biyu ne ake ake yaye shi wa kulla lahu sai muka ce wa shi mutum a nishkurli ka gode mini ni da na halice ka waliwalidai ka da kuma iyayenka ilayyal masiru ai almarji'u guna guna ne makoma take wa in ja hadaka idan suka maka jayayya suka ja da kai suka yi kokari ala an ci shirka bi akan ka mini shirka ma laysa laka bihi ilmun wafiqatun lil waqi'i yace wannan ya zo daidai da waƙi ne saboda duk wani shirka rashin ilimi da jahilci shi yake janyo shi wannan ba mafhumi a cikinsa cewa idan aka maka aka dage a kan kai wa Allah tarayya da abin da ka sani kai ba haka ake nufi ba ba mafhumi fala tutihu ma kada ka musu biyayya wa sahibuhu ma fi dunya ka abokance su ka zauna da su tare gu guda a duniya ma'arufan aibin ma'arufi albirri wasila da kyautata musu da sada musu zumunci wata bi sabila fariqa man anaba raja'a ilayya bi ta'a kai biyayya da kai biyayya ka ko ka bi hanyar wanda ya kusance ni da biyayya ya riga ka zuwa guna wanda ya riga ka zuwa guna ya san hanyar da ake bi a zo guna ka bi shi sai ya kama hannunka ya kawo ka guna wannan asin ne min usuli suluki wa tariqa ba zai yi kai tsaye kai kadai ka shirya ba dole ne ya ka nemo murshidi murshidi wanda shi zai rike maka hannu ya nuna maka me ake yi ake haduwa da Allah me ake yi ake haduwa da manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda garin da baka taba zuwa ba ba zai yi ba kwatance ka tafi ba to kamar wannan ne summa ilayya marji'ukum gare ni ne makomarku take fa'unan fiye kun bi ma kuntum ta'amaluna zan ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa fa ujazi kum alayhi ne muku sakai a kai wa jumlatul wasiya jumla ta wasiya wa ma ba'da hada abin da yazo bayan ta i'tirazi i'tirazi ma'ana kawai bayan inna shirka la zulmun azimun sai ya bunayya innaha inta shine labarin bai da ya tafi kenan abin da yasa ya kawo ayoyin nan masu bayani akan biyayya ga iyaye saboda wasicin yana kasancewa tsakanin ɗa ne da uba shi ne wuri na kosiya ta farko ya bunayyi la tushrik billahi da to kamar Allah subhanahu ta'ala ya ce ne yadda lukman yayi wa ɗansa wasici ɗan ya bi shi to kai ma ɗan adam kai ma dan adam ka yi biyayya ga iyayenka shi ne aka ci gaba da bayanin bayan an kawo wannan saboda munafaba ya bunai inna ai alhaflata sayyi'a hafla wata tabi'a mummuna in ta misqala habbati in ta misqala habbati an karanta in ta misqalu habbati kamar yadda ina ganin zai zo ya bayanin wannan kira in bai yi bayanin ta kadaita da bayaninsa a can an karanta in ta ku misqala habbatin an in ta ku misqalu habbatin in ka karanta in ta ku misqalu ta kudin daga kana tamma ne ta kudin daga kana tamma ne in ta ku misqala habbatin ita misqala habbatin din sai ce min khardalin min khardalin asalin khardala din shine kardala ɗin shi ne abu guda ɗaya daga cikin abin da ake tufka shi kamar carbi zali carbi idan aka tufka shi kaga in ne ɗari ne ɗari in ne talatin da uku ne talatin da uku ne idan ka ɗauki guda ɗaya shi ne ake ce mishi kardala da ta in ka cire ta ɗin hardal ya zama to jami'i to amma a nan hardal ɗin ɗin ba ana nufin na asali na hakika ba ne ana nufi na kwatance ne kamar da muka yi bayani cikakke a can suratul anbiya idan saboda haka ne da yace in taku misqala habbatin din sai habbatin din sai bayanin sai yace min khardali domin ya nuna habba din ba irin na au na awun wannan sikeli ake nufi ba misali a auna habba kwaya nawa ne a san nauyinsa da rashin nauyinsa domin a san yawansa da kuma karancinsa wannan yana nufin ana nuna karancin abu wanda a can muka yi bayanin cewa ana kwatanta kankantan da kankantan in har ya kai ya dawo zai zo ya zamo babu kawai ya nuna komin karancin abu to Allah subhanahu ta'ala akwai abin a iliminsa kuma in ya kasance a aikinka zai iya kawo maka zai dawo da wannan abin wanda har muka buga misali da wasu ƙwari waɗanda suka kasance halittan Allah ne amma saboda kankantan su ba a gani a ido akwai medical glass ɗin da likitoci suke amfani da shi idan suka saka sai su dinga ganin su yi wannan ƙwari wanda halittu ne saboda kankantan su ido ɗin baya iya ganin baya iya ganin halittan sai ake ganin su to duk abin da kankantansa ya kai kankanta har daga akwai ya zamo babu shi ne aka buga misala da ake aka ake buga misala ake buga misali da shi habba sannan habban ake ake cewa min hardar domin a tada hakika a aji majazi a wajen to domin haka ne ake fassara zarra da yake zuwa miskala zarrafin din da kwayoyin halitta wanda a dugo ɗaya na nutfa akan iya samun kwayoyin halitta ko dubu saba'in ko miliyan saba'in daidai da yanayin yadda yawansa yake kowanne kwaya kuma za a iya halittar ɗan adam to Allah subhanahu ta'ala a ciki zai tace ya dau daya ko biyu a yi halitta a haifi yan biyu to abinda dugo tis aka sa abinda za a samu dugo tis din aka raba shi dubu saba'in ba babu zai zai zama ba zai zama to babu wani a yanzu misali kamar kamar gari haka wanda yake nikakke fulawa in ana iska ka dauki garin fulawa ala sai ni daya ka tarwatsa shi a iska me zai zai zama to daga garin da kake gani zai watse zamanto babu ai to haka ne abu kankantansa ya kai kankanta zai zo ya zamanto kawai babu shi to shi da in taku misqala habbatin min khardalin asalin habba akwai kwayar halitta kwayar halitta akwai habba shine wanda muka fassara wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في حبة في ظلمات الأرض أكوي حبة na shuka wanda muke kace habba na hatsi ko na shinkafa ko na masara akwai wannan akwai habba kwaya na halitta to kwaya na halittan shi ne abin da yake komai kankan kankanta shi kwayan halitta to kwayan halitta din to shi ma hawa-hawa ne wani ya fi wani girma wani ya fi wani kankanta to shi ne sai ce min hardalin ya yi bayanin wannan habba din wannan habba din idan na halitta din idan za a kwatanta shi za a kwatanta shi da hardal wanda kuka sani shi ne jam'i na hardala da ta kenan yana ɗaura ɗansa ne a kan ne abinda muke ce ma makamul muraqaba makamul mushahada a sufanci kenan wanda idan ka fahimci wannan ka take wannan makami to ba za ka iya saba wa Allah ba saboda za ka ji cewa Allah ya zura maka ido ne yana kallon ka shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu ko fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka nan wannan ne kai ka take saboda murakaba ka to ba za ka iya sabon Allah ba irin wannan ne da zaran ka yi wani abu kaɗan astagfirullah astagfirullah astagfirullah abinda ba zunubi ba ma kana ɗaukan sa zunubi irin istighfarai wanda waliyai da siddiƙai da annabawa suke yi abinda watakila ma abin idan kai kai kana jin daɗi za a rubuta maka lada su in sun yi sai su yi istighfari ba ku ga manzon sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin muraqaba in yi sallama ce assalamu alaikum farkon abin da zai fada shi ne astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah galibin mutane ba za fahimtar menene ma'anar wannan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kafa uku din wasu suna kidaya shi wai azkaru ne na bayan sallah shi kuma ba yana faɗan shi bane a matsayin azkaru na bayan sallah da shi yana nufi ne girman hadarar Allah da girman hadarar Allah ɗin idan aka kwatanta da sallar da ya yi to sai dai a ce wa sallar ma kamar ya saba wa Allah ne duba girman Allah ɗin misali yadda Allah yake da girman girman nan nasa za a ce wannan abin da ya yi wannan abin da na yi a ce wai na bauta masa wannan sallar da na yi ta isa ta zamanto bauta ga Allah astagfirullah astagfirullah astagfirullah sai ya mayar da sallar ibadar zunubi sai ya yi sifari to kai in ka samu raka ɗaya irin raka'ar manzan Allah ya kake gani ba sai ka cika duniyan nan gaba ɗaya da lada ba ga gani su shi ne mutane ba sa fahimtar istighfarin siddiƙai da waliyai da istighfarin annabawa da manzanni da abin da kake ji da ji na ibadan saboda girman hadara din girman hadara din to shi ne zai zo ya kasance abin ya zai zama to zunubi kamar yadda za ka gani cewa wani abin alkhairi wanda za ka zo ka yi wa wani to in ka je ka yi wa wani zai ce ka wulakanta shi misali wannan shi misali injiniya ya dauko naira dubu goma ya baka ka gane yayi za girma maka za ka ji daɗi hadiya ba to yanzu injiniya ya dauki naira dubu goma ya ba dangote ba ya wulakanta shi zai shi ya wulakanta shi ne wannan to kamar wannan ne saboda haka hadara hadara ce abin yake dubawa ai ba sallar za ka duba da canta da waye din ba ka duba wa aka yi wa wannan sallar kamar da wannan dubu goma ba dubu goma za ka duba ba a duba wa aka ba wa wannan dubu goma to kamar wannan ne to shi ne abin da ake cewa murakaba mushahada din wanda ake aka ce idan ka hau wannan to ta shiga cikin wani irin hali a tarbiya ma in ka ɗaura ɗanka a kan wannan ka huta da walolin tarbiya kaza haramun ne kaza haramun ne kaza haramun ne ka huta da wannan so shi yasa bayan kore shirka tauhidi kadai ta Allah ba abin da ya kai muraqaba saboda kadai ta Allah din tauhidi ne daga tauhidi sai ne ba hai bauta ba ka ce Allah guda ɗaya ne shi ne abin bauta sai ne laifi sai bauta mishi ba to a bauta mishi to muraqaba ita ce bauta mishi din to shi yasa yace fatakun fi sakhratin fatakun ta zo ta kasance ta zo ta kasance wannan takun din atashi ne zuwa ga takudin na farko taku na farko din an cire nunin ne asalinsa in takun miskala habbatin fatakun fatakun wannan miskala habbatin min hardar din ko min kankantansa ta kasance fi sakhratin ya ta lulukiyar dutse can sama a can aka kai aka ajiye aw fi samawati ko suna cikin sammai kowace sama daga cikin sammai aw fil ardi ko a kowace ƙasa cikin ƙasai ai fi akfa makanin min zalika a duba dai wani guda yafi yafi da a koye abu ba wanda zai iya tararwa ba wanda zai iya zuwa ya samu abu ya ati bi Allahu Allah subhanahu ta'ala zai zo zai zo da wannan misqala habbatin min khardal ko min kankantan wannan azin ko min kankantan sa to Allah subhanahu ta'ala zai zo da ita fayuha fayuhasibu alaiha ya zo ya hisabi akai to shi yasa anan Allah subhanahu ta'ala yace inna Allah latifun bi istikhrajiha ya sifanta kansa da da latif saboda yayi munasaba da bayanin da muke magana akai shine misqala habbatin min khardal dik bi istikhrajiha khabirun bi makaniya ya kawo kuma ya kawo ne ya kawo wannan khabir shi ma saboda bai ce inna allaha latifun alimun ba sai ce inna allaha latifun khabirun a latifun bai ce kabirun ba bai ce azimun ba a khabirun bai ce alimun ba domin ya nuna bayani ya zo daidai da abin da ya yi bayani a baya kamar da Allah ya ce la tudriku la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar sai ya ce wa huwa al-latiful khabir ya kawo wannan sunaye guda biyu guda biyu saboda idan aka ce wa abu latif a larabci shi ne abin da saboda gangancansa ba a ganinsa yana da lafafa yadda ba a iya ganinsa ko kana ganinsa amma saboda gangancansa ba ta iya rike shi a hannu ana cewa misali haske ma yana da lafafa yanzu haske dinnan akwai haske amma kai haka da hannu ba za ka iya damke shi ba kaga akwai shi kuma babu shi kenan ta irin wannan shi ake cewa lafishi lafishi wato a larabci yana nuna maka ma'anan habba ɗin can da hardal ɗin nan ba wannan na zahiri shi ne ake nufi wanda yake da lafafa shi ake nufi kankantan da ya kai ya zamo babu shi sannan kuma ana nuna maka abinda akwai shi tukuna akwai shi tukunan ya zamo babu saboda kankanta din to da sani haka ilimi haka ba zai yiwu a san abun ba sai da hibra tukunan za a san abu sai ilimi ne zurfi za a sani shi yasa bai ce alimun ba sai ya ce khabir eh kare kenan ma'arifa shi Allah subhanahu ta'ala ya tattare cikin wannan aya ya bunayya mun yi bayani cewa ƙurrawu wasu sun karanta ya bunayya wasu ya sun karanta ya bunayi wasu sun karanta ya bunayi bisa wasu wurare a kira'o'in da imam shafi ya ambata cikin suratun hud ko ka ce ya bunayya ko ka ce ya bunayyi ko ka ce ya bunayi da su tare da bambancin wayannan wurare din ya bunayya ko ka ce ya bunayyi ya dan nan nawa karami aqimi salata ka tsai da sallah wa amur bil ma'rufi ka ba da umarni da ma'rufi wannan anil munkari ka hana munkari ma'arufi da abin da shari'a ya ce a yi munkar da abin da shari'a ya ce a bai wasu jira alama a sabaka ka yi haƙuri a kan dukkan abin da ya same ka ni sababin amri wannan hari a sababin wannan umarnin ko wannan hani ko ma kowanne irin abin da ya same ka in na zalik zukur wannan abin da aka ambata min azmi umuri ai min ma'azumati hallati a yu'zamu alaiha li wujudiha yana daga cikin abubuwa waɗanda ake yin azama a kai ake kulla niyya mai ƙarfi a kai domin yin su ma'ana yana cikin abubuwan da idan ba ka yi da gaske ba ba za ka iya yin su ba wala tu sa'ir ko ka ce wala tu sa'ir wala tu sa'ir wa fi qira'atin tu sa'ir tu sa'ir wannan kira'a ta sa'ir din kira'a ce ta nafi'u da hamza da kisa'i da abu amr bil basri sauran qurra'u suka karanta wala tusa'ir daga sa'ara sa'ir su kuma daga sa'ara sa'ir khaddaka lin nasi la tumil wajhaka anhum takabburan kada ka kawar da fuskanka daga mutane saboda girman kai wala tamshi fil ardi marha kada ka tafi a doron ƙasa kana mai takama ai ya da'a kana mai takama inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin asalin karmar daga baktara ne baktara baktara sai aka yi zamanto mutabakhtiri mutabaktirin fi mashi shi mai takama a cikin tafiyarsa fakurin alannasi ne yi wa mutane alfahari واكسر في مشيك توسط فيه بين الدليل والإسراء كتكيتا cikin tafiyarka tsakanin tafiya a hankali da tafiya mai sauri tsakatsakiya wa alaika sakina ta walwakara ma'ana ka samu sakina da nutsuwa nutsuwar zuci da nutsuwar gangan jiki lokacin da kake tafiya a san da cewa kai ne hankali ne wa gudud yakhfid min sautika ka sassauta muryarka inna ankara al-aswati na akbaha muryar da ta fi muni cikin muryoyi da sautul hamiri muryar jaki ne awwaluhu zafir shine farkon muryarsa wa akhiruhu shahid shine karshen karshen muryar kukan jaki saboda kowanne kuka kamar da muka bayyana a larabci yana da yana da suna farkon kukan sa shi da ake cewa zafir karshen sa shine shi ake kira shahiq alam tarau ta'lamu ya mukhatabina ya ku wadanda ake magana da ku ba ku sani bane annan Allah sakhara lakum ma fil ardi Allah ya hore muku dukkan abin da yake cikin sammai min shamsi wal qamari wan nujubi na rana da farin wata da taurari bi tantafi'u biha domin ku amfana da su wa ma fil ardi min simari wal anhari wad dawabi ya hore muku abin da yake doron ƙasa na 'ya'yan itatuwa da koraman ruwa da dabbobi wa asbaga wa asbaga awsa'a wa atamma alaykum ni'amahu ya yalwace ya cike muku da ni'imominsa zahiratan waɗanda suke bayyanannu wannan kira'a ce ta nafi'u da abu amrin basri da riwaya ta hafsi ne ni'amahu zahiratan shuba da sauran ƙurra'u suka karanta وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة نعمة ظاهرة من بعد نيرياش لفظينا مفردي وهي حسن سورة هي كان سورة وتسوية الأعضاء لكم ديدي تكن قبوفي وغير ذلك دون هكا وباطنة هي المعرفة هي معرفة إلمي كنا وغيرها دوننسى إلمي ni'ima ce wanda take koye wa minan nasi ai ahli makka cikin mutanen makka man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin akwai wanda yake jayayya akan Allah ba tare da ilimi ba ba tare da ya san Allah ba wala hudan min rasulin ba tare da wata shari'a da yake da shi daga gun manzo ba wala kitabin muniri ba tare da wani littafi mai haske anzalahu Allah wanda Allah ya saukar ba بل بالتقليد ده تقليد بين إياه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله إذا أكت يمسوا كبي أبن الله يسوكر قالوا سيسك بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا سيسك زام بي أبن لمك سامو إياه يمني أكل قال تعالى أيتبعونه أيتبعونه ذات بي أبن إياه ينسسك أكيدين ولو كان الشيطان يدعو إلى عذاب السعير كودا شيطان yana kiran su zuwa ga azaba mai konewa ai mujibati shi yake kiran su zuwa abubuwan da suke wajabtar da azaba la ai ba za su ji su ba